إنك أنت السميع العليم أدن لا بايو أما وصفه يا رسول الله
وأما وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم amma sufantawa shehu radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsira da amince Allah tabbata a gare shi فمن أمثلته yana daga misalin sufantawa shehu ga manzon Allah نذكر قصيدة واحدة za mu faɗi ƙasida guda ɗaya من ديوانه daga cikin diwaninsa guda takwas na manzon Allah sallallahu ko guda tara تسكين السعادات to cikin diwanin sir sa'adatu na biyu kenan في مدى سيد السادات wato sinadarin sinadarin rayuwa ta yi daɗi sinadarin da zai kama duk abubuwan daɗin rayuwa to cikin yaban shugaban shugabanni نستشفي من خلالها na tashifu za za mu lura من خلالها a tsatsakin wannan kasida دقة الوصف wato zurfin sufantawa و- وح- و- وخوض جمال السيرة da wato kutsawar zurfin nan na- na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama annabawiyyati na annabi sallallahu alaihi wasallam وتلك العاطفة da gaskiyar wato saduwa وسحر النجمة da wato daɗin nan na murya يقول فيها رضي الله Allah عنه ya ƙara yadda a gare shi yana faɗa a cikinta أبرق na بدا hawal marabi yalma'u fa hallim ra'an iz yalma'u albarqu yadma'u na'am أبرق بدا wai walƙiya ce ne ta bayyana نحو المراجع daga wajen gidaddaji يلمع take walƙawa فهل امرأ ka ɗauke ni ni mutum ne إذ يلمع البرق duk lokacin da walƙiya ta haska يجمع sai ya yi ƙwalla don ya tuna anwarul muhammadiyyati yadda za mu zaman karatu da yadda aka gyara waje aka sa kujeru aka yi kaza kaza to haka anwarul muhammadiyyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai halarci waje sai mala'ikun da za su iya ɗaukan haskensa da wanda za su zo su gyara wajen sun zo wannan ake so anwarul muhammadiyya to sai ya bayyana a kansu amma in ya bayyana a kan walin nan walin nan zai mutu take yanzu zai zai diga baki daya to kuma sai Allah ya dan eh, tafiyar da hankalin walin nan kaɗan har sai annabi ya bayyana sanan ya san ya bayyana wanda annabi zai bayyana a gabansa to wani ya daga cikin bijini na daga waliyai duk gabaki daya saboda girman al'adun da- da kwarjinin da da komai to da haka dai masu gani Allah ya samu ciki to duk wani haske ma da arifai duk wani haske ma yana tuna musu asalin hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yace shi mutum ne da in ya ga wal in ya walqiya ta walqa ya duma usi yayi kwalla sai ya san radiyallahu ta'ala an sabida tuna haske hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to لمحت بواد ويك هشت صبابة ورقبا قدم ساعة الحي يهجأ تو لمحت بواد ka walƙa da daddare وإنك kai canka kai wannan walƙiya إنت ضبابة ka motso soyayya ورقراك ha دمك hawaye dinga zuba ساءة الحي يهجر lokacin da duk dangi suna bacci duk gari ana bacci amma idan gausi biyu Duk gaba ke daya. ko ba sa'atul hayya lokacin da duk kuduban zamani suna- suna bacci suna adam amma hazara ana ta- ta- ta- tare da shi tamatta'tu minhu dahara iz kuntum mufrada to
تذكرت أيام الصباوة يأرمى بات ولم يبق إلا لرعة وتوجه تذكرت أيام الصباوة na tuna kwanakin ƙuruciya وما يأرمى بات ƙuruciya kuma an tafi ولم يبقى ba abin da ya ragu إلا لوعته sai ƙwaƙƙonewar soyayya da وتوجهه ciwon tsufa ai ko mu ma yanzu duk ƙuruciya kuma an da lokacin da ake gare gare da taya da waye wannan kuma lokaci ya an tafi mala yanzu aka fito da gare gare ai sai a ce Allah ya sauke ya je ku daga baki da Allahu akbar wannan kuma an bawa yara kuma duk baki da wallan yauka illa la ko mu yanzu dai bifin hamsin da ɗan wani abu za ka ga daidai ɗan maleji dai a dan watsa wanta a dan watsa wanta to bari a yi 60 da wani abu bare 70 ko wannan kuma ai la haula wala quwwata dai ga duk gaba ki da sai da sai da dan tallafa tallafe a gasa can a yi kaza a watsa wancan a watsa wancan to تألم أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرجية يرتع تألم أرضا Allah ya shayar da ƙasa wadda ta بالمدينة zamanto madinan manzon Allah ce إنها محق رحال ita madinan manzon Allah nan ne wajen sauke kaya na din kan gausi ya ɗauko jaka to madinan annaba aka nufa nan ne za a yi wa mana munan ko a yi wa duk wa'annan ƙasashe ko ko daga can annabi sallallahu alaihi wasallama ya a a koma duk baki ɗaya ya ya je ya ci abu kuma duk sakon da aka kai masa ya kai wa kowa duk baki na'iban anil mustafa min dole lafsun yawwa ya ce daga kuma wani annabi kuma sai in koma wa jama'a kuma ina mai na'iban taka kowanne gari kowanne gari ko wani kuma kafin a tafi ma ta nan za a bi duk gabaki da wani abu ta nan kuma a dawo ta nan to فيه خرجية يرقه duk wato faci na a garin manzon Allah ake ɗinke shi su waliye ba wai zancen facin riga ba duk ɗan wani waje da suka ji zuciyarsu tana ɗan ƙaiƙayi ƙaiƙayin hasada ƙaiƙayin kwaɗayi ƙaiƙayin kaza kaza wannan dai gauci yana sanar da mu to fihi karƙiya yurqa'u duk baraka ta a garin manzo Allah ake ɗinke ta mahona a garin manzo Allah ake ɗinke shi kenan da wali ya je wajen manzo Allah sai ya dawo garau kuma shi kenan ya dawo garau to ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بهاي فالمراتب أجمعون ديار حبيب الله Madina Madina ita ce gidan masoyin Allah وهو أمينه kuma gidan aminta- amintaccen Allah ديار Madina gidan daji ce بهاي فالمرافق a أجمعون nan ake samun duk kayan rayuwa duk abin da rayuwarka ba za ta yi ba sai da shi to nan ake samu tausasa ma'ana duk abubuwan rayuwa a nan ake samu a garin manzo Allah sallallahu jinaya biha aishi biha lazzati biha injini wani shin injini wani shaki ne ma sai ina madinan manzo Allah sallallahu inji ina fanta ma ma sai ina madinan manzo Allah injini wani mai kuɗi ne ma sai shehu radiyallahu in wani sai ya je America wani sai ya je London wani sai ya je kaza yayi kyau shi ko shehu ga London ɗinsa da American sa da duniyarsa da lahirarsa duk gabaki daya to ديار لمن هام الفؤاد فؤاد بحبه وتذكاره للقلب مرعا ومرتع تو ديار مدينة فجد الدجي ce لمن هام الفؤاد ga wanda zuciyan shehu ta ɗumauta da sansa ko zuciyar duk masoyinsa ma ta ɗumauta da sansa duk zuciya ta ɗumauta da san annabi sallallahu alaihi wasallam وتذكاره للقلب tuna manzon Allah a zuciya مرعا madubin gani ne Wa marjahu.
da in zuciyarka tana tuna abu sai ta hasko wa idanka ma sai idanka ya jira da yawan mutum zai zo ya shige ta gaban ka ka ce baka gan shi ba wani kale ne ka ce hakuri wallahi ina ta sake saken zuciya muna da tana ta har sai ta makantar ma da ganto tuna zuciyar ma har sai ta sa ma idan ya gani ko ka dinga gani a mafarki saboda hadisin nafsu manzo Allah ya zama ma zancen zuciyanka to da ka kwanta bacci ma sai ka gashi ba an ce wani ya ce da wani malami yana so ya ga manzo Allah ba shi amma har yau da bai ga manzo Allah ba sai malami ya ce to ba komai yau ka je ka dafa wake wake ka ci iya koshinka amma ka sha ruwa to ka kwanta kana kwanta za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake da mutum zai dafa wake ya kwanta ya dafa wake ba ba shan ruwa da ƙyar dai bacci ya ɗauke shi ma ba shi da wani buƙata sai ruwa yana kwanta ba- bacci na ɗauke kawai gan shi a kogi yana ta shan ruwa yana wanka yana ta shan ruwa yana yana wanka duk gaba da sai da gari yawa ya zai ce da ma ni wallahi ban ga kowa ba gani na ne a kogi ina ta shan ruwa ina wanka ike abin da ya sa ka ganka a kogi kana ta shan ruwa kana wanka saboda ruwa ne a a- abin da kake so lokacin da za ka kwanta da abin da kake so lokacin da za ka kwanta annabi ne haka kana kwanta za ka gan shi duk gabaki da ai akwai hadisin nafs da ake cewa ko abinda zuciyarka ka kwanta kana sassaƙawa shi za ka gani a mafarki duk gabaki da to amma mafarkin da ba kama shirya ba kama tuno wani abu kaga to wannan kuma wani daban ne duk gabaki da to
وتذكاره ina annabi للقلب sallallahu alaihi wasallama ga zuciyar shehu ko ga zuciyar masoyinta مرعا ومرتع madubin wajen gani ne kuma wato lambu ne na shakatawa ديار لعلى الخلق خلقا وخلقة أدن ديار الإمام في الخلق يهدي ويمنع مدينة مدينة ديار لعلى الخلق مدينة جدا دجي تيغا في أوكاكا حالتا خلقا وزن أبيعو وخلقة da wajen halitta ديار madina gidan daji ce لمن في الخلق ga wanda a cikin halitta shi يهدي yake bayarwa ويمنع shi yake hanawa Allahul Muti wa Anal Qasim Allah ne mai bayarwa ni kuma ni ne mai rabawa to in kace mai rabawa ya rasu to ta ina kake samu duk mai bayarwa ya riga ya bashi daga wajen manzo Allah ake rabawa duk gabaki daya to وأكرمهم نفسا وسهرا ونسبة وعلما وآدابا وأتباعا أبشروا وأكرمهم نفسا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi girman zuciya ga duk kowa وسهرا da sirikai da ونسبة iyaye ba kaman na manzon Allah sirikansa ma ba kaman nasa وعلما da ilimi ba irin na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya sanar da shi wa Allah maka malam ta kunta alam wa kana fadlullahi alayka azima da وآدابا ladabai addabani rabbi ubangiji ne ya ladabtar da ni da haka yace suratu sai da Aisha ta ce kanka yayi fari ya Rasulullahi yace suratu Hud ce ta sa ta ce me a suratu Hud wanda ya sa farin kai Al- yace Allah ya ce mun istaqim kama umirta tsayayen da aka hore ka mu kuwa dai mastaɗatun yadda muka iya ka dan cukucukunka a gefe dai duka a abin da manzo Allah sallah istaqim kama umirta sallallahu alaihi wasallam to da ladabai ba irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ne ya ladabtar da shi وأتقى manzo Allah shine mafi tsoron Allah shine وأخشعوا mafi kankan da kai ga Allah لقد كان خير الخلق فخما فخما مفخما مفخما وراهبة والمشي فيه تقلع
لقد كان خير فقد الخلق- ko فقد كان خير الخلق Hakika siyayyen halitta ya kasance shi malakatin ya yi فخما مفخما mai girma ne abin girmamawa shi kaɗai za ka ga yana tafiya sa sallallahu alaihi wasallama amma za ka ga ana makyarkata an gan shi ko sarkin da yake cikin fadawa da zunduna ba za a yi haka ba وذا هيبة ma'abocin kwarji ne sai na ali ya ce in manzo Allah ya shawo kwana kai ma ka shawo kwana baka san yana ta mutu sai an rike mutum saboda ya kama karkarwa zai faɗi ke sai an zo an rike wannan mutum ma'abocin kwarjini ne والمشي فيه تقلع tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sassarfa ne ciccirawa kamar yana gangarowa daga tudu in mutum yana gangarowa daga tudu yanda yake sauri din nan to shi manzo Allah ko a sandal yake tafiya haka yake wannan sahabbai sun ce sai mu wahalar da kanmu muna ta gudu muna ta musa shi ko bai dawo ba tafiyar sai yake yi normal amma mun ko gudu muke a bayansa kai ka ce ƙasa ana naɗe ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana naɗe ta kuwa manzo Allah ce tafiyar dare ma ana naɗe ƙasa bare shi sallallahu alaihi wasallam wanda zai yi tuki da daddare ba dan kasashe su zama ba lafiya ba duk gaba ki da tafiyar da zaka yi da daddare da lafiya abun hawa da rashin shan mai na mota ba za ka yi irinta da rana da rana sai ga ta fi tsaho duka za ka manzo Allah ce tafiyar dare Allah yana naɗe ta yana gaba ki da to وأظهر لون أدعج العين تبدري بعيني مهات في الخليلة ترجع وأظهر لون manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai gada gadan idanu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai hakkan launi ne أدعج ake ba العين fari fat ba ba kuma jajir ba tsakanin fari da baki da ja sallallahu alaihi wasallam mai hasken launi azharu launi mai hasken launi ne أدعج العين mai gada gadan ido ne bakin baki ne farin ma fari ne تزدري بعيني in مهاتم kaga idan ma idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka wulakantar da idan bauna saniyar daji idan bauna في الخليلة ترجع idan tana cikin sagagi ma'ana tana cikin lambu tana cin ciyawa idan mutum yana cikin lambu ko yana cikin sagagi ai ba za ka gano shi ba ai ta bauna rabi da gina idan za ka iya gano idan ta ma duk gaba ki da to duk da haka ya kawo lakantar da wannan kaga idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan sa manya ne farin fari ne can wani yana ta ɗarfu kalbar guzi ɗan saniya shi ma yana da wani irin kallo da za a ga harin nan ya walƙa da da ka to sai ya mantar da kai irin kallon dan saniya bargus dan saniya to وأنجل عين أهدف الشفر واسع جبين رسول الله والخلق أوسع wa'an jalo ainihin manzo Allah yana da yalwataccen ido أهدف الشفر yana da yalwataccen ido a hadafu shafari yana da cikakken gashin ido gashin idonsa ya cika ya kewaye ko bai sa kwalli ba kamar ya sa kwalli kuma yana sa kwallin ma sallallahu alaihi wasallam yana daga sunna sa kwalli din za ka kwanta ma ba za ka sa da rana ba ka ce ka sa kifin ko me ne ko ya ka sa da daddare duk gabaki daya nan uku nan uku to sai kafin ka tashi daga bacci ya wanke ma ido duk gabaki daya to far ismudu farun kwalli ko irin na asali dai ba a kona taya ko a kona waya a ce kwalli ba wannan kashe ido kenan ba wannan ba to wa an jalu ayin manzo Allah mai yalwa ido ne hadabu shafari mai kullu gashin da ya kewaye ido gashin ido wasi'un jabinu rasulullahi wa shin manzo Allah mai yalwaci ne wal khulqu awsa'u duk halittar sama mai yalwaciya ce wal khalqu duk halittar sama mai yalwaciya ce walkulku ɗabi'unsa ausa'u sun fi yalwa ma diyayi azajju wa atana wajhu daha mudawwar azajju mai haɗaɗɗiyan gira ne sallallahu alaihi wa sallama sai ka wata jijiya ce kaɗan aka ce ka raba tsakaninsu sai ka tsaya ka ko- ka kula ma za a gani duka baki ɗaya.
Wa- Nau'i- nau'i ne na kyau mun ga masu irin wannan na laraba masu haɗaɗɗiyan gira ɗin nan ko to wa kana mai tashin karan hanci wajhu daha mudawwar fuskarsa kewaye ya ce ta fi ga dogo wal shiyatuhu kaffan gemunsa cikakke gyararre ba irin wannan gemuka duk sun dubuzun a ce wai na annabi sunna aka yi ba wallahi ba haka ba ne wasu da kansa ya ga wani sahabi ya shigo gemunsa a birkice kansa a bir- manzo Allah bai magana ba ya nuna masa je ka gyara kanka je ka gyara wannan gemu manzo Allah ya ba ishara je ka gyara gemun ka ba je ka gyara kanka mutum ya tafi ya je ya wanke ya ta ya ya aske ya dan gyaggyara ya sake gefen nan kunci da kaza ge gemun ya lebo yana shigowa manzo Allah ya ce yawwa kaifa ba mutane su dinga shigowa kamar kan aljanu kaga wani abu ko sha'awa babu a ce kuma suna suna kyau ne da ita da tsari da birgewa da abu duk gabaki daya to wa sadrun muwassa'u kirjin manzon Allah ma yalwatacce ne ya dau hadaran Allah gabaki daya wa mankibuhu 'azim bihi wa وإمامه بخام ورق القد لا المرفع تو wa mankibuhu kafaɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam 'azim bihi kaga tudun kafaɗinsa duk in ya zauna a cikin mutane sai kaga ya ƙara su sallallahu alaihi wa sallama kuma da shi kaɗai ne ya gaba wani tsaho ne da shi ko abu ba da- duk da baki ɗaya amma dai bai taɓa zama cikin mutane wani kafaɗarsa ta ɗara ta annabu ba wa imamuhu dikhamun duk ƙasusuwan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi kamun ɓarage ne mai kaurin ƙashi ne wa rab'ul qaddi madaidaicin tsaho dahal muraffa'u amma dai ya fi ga dogwaye sallallahu alaihi wasallama amma komai tsahon ka kuka haɗa hanya da shi sai ya fi ka kuma
kaza abudun ablun wa ablun zira'uhu murahhab rahatin wal anwaru tasqahu to kaza abudun haka dantsansa abulun cikakke ne da nama ma'ana murɗaɗɗe ne ba ba jikinsa lagwai-lagwai sakakke ba kamar mutum ya exercise in yana exercise yana ga jikinsa eh, cika eh, ɗaurarre ne yawwa ya cika da nama kuma a ɗaure wa ablun zira'uhu haka ma tsuntsiyar hannunsa ita ma tukakkiya ce murahhab rahatin mai yalwar tafi wal anwaru tas'u haske tana sheƙe a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka halittarsa take kuma ya ƙara ga wanka kullum sai yayi wanka sallallahu alaihi wasallam ya shafe jikinsa da mai sallallahu alaihi wasallam wasa'il awrat wani baƙon hadisi ma ya zo duk wanda ya wanka ya shafe jikinsa da mai za a ƙara masa tsawon rayuwa ai mu tayi ko Yawwa.
وسائل أطراف وغير مشرد عظيم كراديس من الخلق أرفع وسائل أطراف mai tsahon gabai ne وغير مشرد ba tsololo ba kuma tsahon da ya huce gona da iri Azimu.
da kauri a jikin tsahon to عظيم كراديس mai girman kan gabai ne kirdausu karadisu kan gabai من الخلق أرفع bari dai shi a halittan Allah maɗaukaki ne sallallahu alaihi wasallam وأشنب فجر حين يبسم ينجلي كحب جمام أو من البرك علمه ka habbin gamamin Ka- ka habbin gamamin au min albarka كحب جمام أو من البرك علمه yawa وأشنب فجر mai hasken wushirya ne حين يبسم haƙoransa ma- sallallahu alaihi wasallama farare ne sol halitta ce haka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da'iman a cikin aswaki yake in kaga dama ka ce makil in kaga dama ka ce aswaki in kaga dama ka hada biyu a cikin aswaki kuma duk abin da zai eh, bata wa annabi haƙori manzo Allah bai kula wannan abu duk gaba ki manzo Allah ya kula da saboda shugaba ne sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha ta ce ba abin da annabi ya cika ce wani abu yana wari a cikin sa to bai san wannan duk gaba gida da haka da'iman a wanka yake da'iman a gyara jikinsa yake da'iman saboda iyalinsa da jama'ansa duk gaba gida haka kuma abin da za a gani irin su haƙori wanda za ka ga wani saboda cin gora baki ya yi rini kaman kaman abu kaza wani saboda cin kaza baki ya wani saboda shan ataya baki ya dafe wani saboda kaza annabi ya da wannan ba ka sha amma kuma da'iman ka dinga wankewa ko da bayan abu ne kyau safe da abu mazalla ce ba dan kan matsanta al'umma ta ba da na kore su da asuwaki lokacin kowace sallah ma'ana kowace sallah a ce sai kayi makilin duk gaba ki da haka haƙorinka yana da da kyau dinka mutum a dinga kula da haƙori da kuma tsakiyar tsakiyar haƙoran Eh, bare mu masu sarƙaƙiyar haƙori ina ma ya makale me ya makale dan wake ya makale waye an zuba kare ga haƙori na wari haƙori na wari dan dai mu ba masu kids bane Eh, ta- akwai ƙabilun turawa da waye da laraba ita suke da an kai kids ma ba za a ƙara ba da wani ta dinga baki ɗaya ko to duk da dai ba masu kids bane mu dai a dinga gyarawa ko a dinga wanke haƙori a dinga sakace wannan datti da yake tsakanin haƙorin duk baki ɗaya sun ce manzo Allah sallallahu har harshen su zaka ji yana wanke shi da aswaki har yana kamar zai yi amai u u u kamar zai yi amai saboda goga aswaki da yake a bada hanya Barka da zuwa. saboda goga asuwaki da yake sallallahu alaihi wasallama to ka ji kaman zai yi amai bakin sa yana u u u u u sallallahu alaihi wasallama to a kula kwarai da gaske na'am حين يبسم ينجلي idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi murmushi sai ka ga hakorin nan nasa yanjali ya bu ya kwaye ya bude ma'ana كحب جمام kai ka ce kankara habbu gamanin maye girgije in ana ruwa za ka ga kankara tana zubowa wanda ba su da furji zamanin da tsofaffi ba furji kankara za faɗi ta habbi gamanin ko kuwa inda suke kasashen kankara kuma tana tana zuba ta habbi gamanin ko habbi gamanin ji- eh, raba raba ta sauka kan ganyen bishiya sai ya ganta kamar diamond akan ganyen bishiya to jidde ko kwayar kankaran ko raban haka haƙoran manzo Allah suke halitta ne amma kuma ya ƙara da wankewa sallallahu alaihi wasallam to أو من البرك علمه ko ko ka ce ya fi walƙiya ma sheki وهامته عظمى لشعر ترجل وخاتف طرد ساكت فهو يخشع وهامته عظمى roƙon kan annabi sallallahu alaihi wasallama babba ne لشعر tarajjulun kuma gashinsa sakakke ko tajajje halitta ce amma manzo Allah kullum a cikin taje shi yake Wa- sun ce ba za ka raba annabi sallallahu alaihi wasallama da abu biyu ba da'ima ƙuriya kum kenan da kuma aswaki duk inda annabi yake yana tare da wayannan ƙuriya da aswaki duk in zai fita sai ya taje kansa ya taje kansa ya taje kansa sai na sha ta ce da yawa ma wani zo in zai fita inda ruwa ya dan zube ya tara ai in ka leƙa za ka ga jikinka Manzala sai ya ga- ya kalla ya gyara kansa ya gyara rawaninsa ya gyara kaza. sannan shugaba ne mai jama'a sallallahu alaihi wasallam duk gaba ki da to sannan ya fita sallallahu alaihi wasallam ta ga kuma duk in yana bacci in ya farka sai ya taja kai kuma ya goga asuwaki malai sun ce me ma'anar wannan sun ce ma'anarsa ya kori bacci kenan Eh, kai da ka ta in ka far- farka daga bacci ka taba kanka ka wanke bakinka sai bacci ya gudu kenan za ga in baka son ka yanke wannan baccin in ka shiga ko ka kama ruwa ba ka yi da kai alwala ba ko ka taba ruwa dan ka san da kayi alwala yanzu wannan baccin ya ya gudu kenan duk ga- duk ga baki daya to amma in, sallallahu alaihi wasallam shi da ya tashi duk abin da zai sa dai bacci ya gudu shi za ka ga yana yi ya gudu. taja kan ya goge bakin sallallahu alaihi wasallam an ce ya- yana daga alamar yaro mutum har yau yaro ne ya farka daga baccin da daddare kuma ya kuma koma amma tsoho za ka ga wannan ya gudu so ike ma baccin ya zo ga kaza ka a da ya farka kuma shikenan sai dai a hankula duk duk gaba ke da wani wali ya ga wata yarinya yana so shikenan ta ce a wallahi ka tsufa ba zan aure ka to shikenan sai ya roki Allah Allah ya mai da shi saurayi ya aure ta sai Allah ya mai da shi saurayi sai ya aure ta shikenan suna nan wata rana sai ma- sai ta ce masa ni ko bawan Allah ina so in ma tambaya sai ce tambayi ta ce amma duk yanda kake da kai tsoho ne ko sai ce me kina gani ta ce na kana da abu uku tsofaffi ne suke da wannan duk in ka farka daga wacce ba ka ƙara koma wannan hali ne na tsofaffi duk in ka zauna sai ka jingina wannan hali ne na tsofaffi duk in ka ci wani abu sai ka sha farau-farau duk in ka ci wani abu sai ka ce a ka farau-farau ita dole hali da na tsofaffi yaro ba ruwansa da wa'annan duk gaba ɗaya sai ta ke ma ke ma alamar dai ya ke ma dai tsohuwa ce kika zama yarinya ko tunda tunda kika san wannan ke ma ma'ana ke ma tsohuwa sai ta ce to gaya min in gaya ma ya mu ga ya to ni ne dai wannan walan nan da nan ne ne ki ga ki na roki Allah Allah ya mai da yaro to to ni ma wallahi dai kaga dai tsohuwa ce shekara ta kaza na roki Allah ya mai da yarinya irin zulaika ni ma ko na samu wani to kuma ya tsoho ya fito shi da ce to tun da dai yanzu duk mun gane juna mu koma yanda muke suka roki Allah suka koma suka koma yanda suke sallallahu alaihi wasallam to jibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi da amma ga in ya farka din ma zai koma sallallahu alaihi wasallam amma dai duk da haka yana yin abin da ba zai sa ya koma ba to wannan ga wanda ba shi da wani abu da zai yi da rana amma kar mai aiki da rana ko mai tafiya makaranta da rana ya ce zai hana idansa bacci da daddare ya zama kuma da rana ya kasa tafiya aiki wannan bai yi wani abu ba duk da baki ɗaya shi ibrahim radiyallahu ya ce ka zama tauraro in za ka iya ko ka zama wata in za ka iya ko ka zama rana diyayi ka zama tauraro tauraro in ya fito tun magariba har asuba yake kaiwa shi tauraro tun daga magariba yake fitowa ya kai har asuba to za ka iya tun daga magariba har asuba kai ta ibadodin ka kai ta zikiran ka kai ta abubuwa da safe kuma kai kwanciyarka in ba inda za ka ba kuma wani waje da da za ka ji idan ba za ka iya haka ba kana da ɗan wani abu ka zama wata shi wata zai yin dare gaba ɗaya idan sabo ne da magariba ta yi zai fito tsakar dare ya faɗi idan ya tsufa kuma tsakar dare yake fitowa ya kai asuba shi wata amma da ya fito a ce tun farkon dare har asuba bai- wata bai wannan sai dai ko ya fito farkon dare ya faɗi cikin dare ko ya fito tsakiyar dare ya faɗi zuwa asuba duk gaba ɗaya to wannan ma yayi idan ma duk ba za ka iya ba kai duk in ta baccinka ba komai ka zama rana rana kuma ga san da rana kai ta ibadodin ka kai ta eh, duk abubuwan ka diyayi duk gaba ki da to Nisharin tarajjulun daga sa akwai takuwa ma'ana yana tajewa wa khafidu farfin manzo Allah mai sun fiyar da gani ne sakitun da yin shuru fawa yakhshahu yana kankan da kai ga Allah وأحزانه موصولة موصولة بتفكر وإن قال قال الفضل والحق أوقه to وأحزانه موصولة bakan cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sadawa ce da بتفكر tunani za ka gan shi kamar yana cikin damuwa amma ba abin da ya dame shi tunanin yadda zai shiryar da halitta tunanin yadda amin wanda yake da shakra na zuciya din na kaga shi da'ima a cikin damuwa yake imma in a kulle take a cikin damuwa abin da ya dame shi shi ya zai kai kansa matsirata ya zai in abu da take kuma halitta ta dame shi ya wannan rikici wannan eh, tarwatsewa ko wannan tafiya bai bai ko wannan abu ya za a yi a gyara ya za a yi kaza ya za a yi kaza to duk mai yin wannan za ka gan shi kamar a cikin damuwa saboda a cikin tunanin ya zai yi to to ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim anittu alaihima azizun alaihima anittu duk abin da ya dame mu ya fi damuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kwadayin shiriyar mu ne mai tsananin tausayi ne ga mu'mine mai to duk wayannan fitina eh, abubuwa ba zai daina samun mu'mini ba ba shi manzo Allah kaga dole a cikin mun ci yake dole a samu wanda ba shiri ba manzo Allah yana son shiriyar su kaga a cikin damuwa yake sannan mai tsananin tausayi ne mai tsananin jin kai ga muminai shi ko mumini kasancewarsa muminin ba ko bai tsokano wajen jarraba ne na Allah Allah kai mana tausasawa wajen jarraba kaga shi annabi kullum a cikin damuwa yake to za a ga mazajen sa ma duka kullum a cikin me zai ci maza a ce me zai kayo wa Allah kyakkyawan zato ka san alheri ne zai zo amma kullum a cikin tsoro kake me zai faru me kaza kyakkyawa ne dai daga Allah insha Allah to وإن قال قال الفضل in manzo Allah yana faɗan magana yana faɗanta a rarrabe والحق أوقه kuma gaskiya ike maimaitawa wata magana ma sai ya maimaita ta sau uku ce kaza nake nufi fa kaza nake nufi fa dan ka a ce ba a fahimta bane sallallahu alaihi wasallam وينظر لحظا وهو وهو للأرض غالبا يسوق سحابا والملائك تتبعه وينظر لحظا yana kallo harara da gefen ido ma'ana ba kura wasu habbai ido ba sai mutum ya da ya kura mutum ido sai mutum ya so mai karkata ya zaci ko wahayi ne ya sauka a kansa to da manzo Allah sai dai a sace zai kalli mutum ya sallallahu alaihi wasallam ma'ana a sace shine harara ka kalle shi da gefen ido kaizatu ma ba ka kallon sa amma kai ka kalle shi ake nufi to haka manzo Allah kallon sa yake sallallahu alaihi wasallam وهو للأرض ga to dalili ba saboda in ya tsira wa mutum ido mutum ya kan rikice yanzu hajji shirma dubu zuwa shi da ya tsira mutum ido ba ga mutum yana ba karkata ya su ko wani abu ya ji ko mutum ne kashi bi duk ga baki ɗaya haka dai duk manya da ko to ya wayan zuru lahazan Allah yana kallo harara wa walil ardi galiba amma ya fi kallon ƙasa يسوق in الذهابا za a yi tafiya yana kora sahabbai ya ce waje kaza za a yi ku tafi gaba ina nan tafi والملائكة shi تتبعه kuma mala'iku ne suke take ma baya وجيد رسول الله yushbihu dunyatan idza farraqa al-ash'ara yabdu wa yalma'u yawa وجيد رسول الله wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama يشبه دمية yayi kama da wuyan ya tsana ta roba din nan إذا فرق الأشعار in ya tuttuke gashin kansa ya rarraba gashin kansa ya kitse su ya tumke su يبدو sai kaga wuyan nan yana bayyana a cikin bakin gashi shi ko wuyan nan fari da ja ويلمع sai ga yana sheki وكاللؤلؤ المكنون والمسك عرقه فمثل رسول الله لم يحظ مجمعه sai ka ga wuyan nan yana sheki kai ka ce lu'ulu'i a cikin kwansansa almakaruna abun kwansewa arfuhu gumin manzo eh, anshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kalmiski كالمسك kaman turaren almiski turare ne kashi ba wannan almiski wannan ja da ake sawa a wuta sannan ya narke sannan wannan wani ba yi wa ƙarfi ba larabawa duk turare mai kashi suna ce ma almiski turaren miski misk duk turare mai kashi galibin kwalbar duk turare za ga an rubuta misk eh, ma'ana turare mai kashi to kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turaren almiski wannan halitta ne amma ko manzo Allah yana sa turare yana sa na ruwa din sallallahu alaihi wasallama sannan yana yin na wuta a yi hankali da wuta wuta makiya ce dan mutum ya samu turaren wuta mai kanshi ga nau'uka turaren wuta nan na kan mai kanshi irin na mai duguri in mutum bai san turaren wuta ba za a dige shi turaren wuta yana da rikici wajen saninsa ko kuma shi ya samu yadda zai har hada turaren wuta ya dinga hada da kansa Allah da zamu karanta dan mutum ya dinga hada da kansa turaren wuta alheri duk mai ruhaniya duk mai rai duk mai zama da hadaran Allah za ka yana son ƙanshi mai daɗi za ka yana son magana turare wuta amma dai hankali da abu to rikicin mu yanzu ɗan turaren wuta ka ɗan kasa ya ƙanshi a ɗaki ya isa duk da baki da mu yanzu in mutum zai turaren wuta saboda musaba ba sai ya ebo wuta kamar zai dasa karfatar saniya ko karfatar rago ciko kasko da wuta za a ɗan dangi turare kaɗan asa da an sa ya kama wuta ba shi kenan ko ma ba za a ji ƙanshin nasa ba sai ƙaurin abu za a ji ko kwa itatuwan da aka haɗa ba ba al'ul ba ne ba sandal ba ne kaza kaza wani ma ike ne kawai za a ɗan zuwa man nan ruwa da ya ɗan ƙone ɗin nan ka ji a'a ba irin waɗannan diga alayi halin taron wuta wanda ya fi da ya fi kyau duk gaba ke shi yana da to manzo Allah shi yana haɗa nasa uluwa sunansa uluwa kafur da ud kafir da ud su maza Allah yake turaren wuta da su kafir kafir ba wannan na sawa a banɗaki ko na kafira ake ce ma anan ko mu karo da muna ce ba kafir irin wannan wanda yaraba suka sa a cikin magani ana sha a cikin kafira ake cewa ko to wannan irin sa mai kaman sukari mai kwaya kaman sukari to irin wannan da ud ga na Saudiya za ga suna sai da shi mai tsada yanzu bayan da za a yi a yadda ka shiga da turaren wuta harami amma an udin in udin asli ne ka je shiga da shi za su barka za ka ba su su masu turarawa saboda shi ake turarawa a Ka'aba da duk masallaci Annabi udil asli sunansa dan gutsire bai fi guda uku za ka ji riyal ɗari uku riyal ɗari kaza saboda shi Annabi yake yi kaza kaza ya daga karama shehu radiyallahu anhu shehu Ibrahim hajjin liɗaha nabiyar an biya isana'i na tura hamsu Allah ya bamu albarka sai ya rahamshe shi shi ya bamu kistanta liɗaha nabiyar an biya isana'i abubuwa da yawa sun faru a cikin wannan hajji 67 liɗaha nabiyar an biya isana'i yana daga ciki shi nasiru hamsu ya ce shi ke rike da takalman shehu sai da aka fito da masallaci akwai inda ake zubawa shehu takalman ya sa an yi nesa daga masallaci. Shehu ya zo daidai wajen ba takalma. Masu ina na su raha mutu ya ce ga ina takalmin shehu. Wallahi, inda na kamar wani hannu ya shafa. Na mutu neman albarka ya ce da shashe shi albarkan ba ta gaba ɗaya ya kwashe shi. Sai shehu ya ce alhamdulillah ni ziyara ta ta karɓi kenan. Ku sai dai a hankula. Amma alamar ziyara ta ta karɓi kwashe min takalmi da aka yi. Shehu Umar Gai, rahmatullahi alaihi Allah ba mara shi ya zuba silifansa Shehu ya sa, aka tafi har gida. To, ana cikin tafiya sai Shehu ya gama sai da udul asli, wannan turare da annabi yake abu da, da an ce udul asli za su nuna mutum shi, mutum zai gashi kamar gaba ruwa amma kuma turare ne udul asli. To, sai Shehu ya gama udul asli. Shehu ya shafa aljihu ba kawai, ce na so ya ce ba ko na ba wajen ka ga mai udul asli. Ba kawai, ce wallahi ba wani. Ce to ba ne. suka samu masauki sai radiyallahu anhu ya sauki ya cire babban riga alkabba ya je da sanda ya cire rawan ya sa hula kaza kaza sai ga wani balarabe da kaya tsigi tsigi a hannu ya zace shi wajen shehu ya zo aka ce a bashi hanya shehul islam udul asli na gani na san ku malamai kuna so shi udul asli kaman ka abinda yan kwayanni kaɗan tsada da shi amma shi sai ya ce inna la kun ga ko da haka ba na cewa a garin nan ina son wani abu saboda an annabi ya je dinga bani can ma wani sai da sai da aka tara kayan udul asli kowa ya zo ya ce udul asli na gani a hanya shehu na siyo ma radiyallahu ta'ala to manzo Allah yana yin turaren wuta da udul asli kuma yana sa turaren ruwa mai kanshi sun ce kalla ne ya alwala ko ya wanka ko sai ya shafa turare sallallahu alaihi wasallam to kuma koye mu'jiza ne shi kansa kanshi yake yi sallallahu alaihi wasallam to a dinga kula da kanshi dinga baki da amma a kula da wuta ko turaren tsinken kowa ya a dinga kula da shi kwarai da gaske manzo Allah ya ce wuta makiya ce kan mutum ya sa wajen labule gobe za su tashi ce ai malamin nan ne ya ce a dinga turaren wuta za su turaren wuta gaskiya ne kaza, amma dai a dinga kula da wuta manzalla ya ce wuta makiya ce to وكان لؤلؤ المكنون والمسك عرفه فمثل رسول ورسول الله لم كي- يحظى مجمع irin manzon Allah dai lam ya haza majma'u wata matattara ba ta tattaba tattare irin manzon Allah ba dai in ga jima da gaya ma وأحلم خلق الله أعدل خلقه من الناس أصحابا من الناس أشجع وأحلم خلق manzon Allah الله shine mafi hakurin halittan Allah أعدل خلقه shine mafi adalcin halittan Allah من الناس أسخاء ya fi duk 'yan adam kyauta بل bari dai من الناس أشجع ya fi su ma sadaukantaka ويخدم للأهالين يكسف نعله ويرقع ثوبا وهو للحم يقطع
ويخدم للأهالين yana ta iyalinsa ma hidima يخسف نعله yakan ɗinke takalminsa ma da kansa kuma ba a ce kakka ba wa shushaina ba ويرقع ثوبا manzo Allah yana maho yana yin fatin tufafinsa ba a ce kuma kakka ba wa mai ɗinki ba وهو للحم يقطع yakan yanka dabba ya feɗa kayansa ya daddatsa ko ku a yanka a feɗe masa shi ya daddatsa yakan yanka nama ma kuma wajen ci ma yakan yanka saboda eh, akwai wa- wani hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yanka nama sai dai a cizga malai sun ce wannan akwai magana a kansa hadisin manzo Allah yana yankan nama ya ci wannan ya ci wannan wannan ya ci duk gaba ki da ba laifin ya gasa za ka yi in ba amma wannan naman dole a ce kayanka bare nama irin namu nan mai tauri da sai rago ya kafin sannan za a yanka ko amma ana son nama dai mai dan taushi mai kaza duk gaba kuma da iya dafa shi yanda zai zama yayi taushi duk gaba ki da to amma manzo Allah yana yanka nama sallallahu alaihi wasallam wannan raddi ne shehu yake ga hadisin cewa ka a yanka nama sai dai a yaga a dinga yaga duk gaba kuma mu zo duk laraba ga baki da Allah ne ma ga laraban da ba wuka a jikinsa saboda liyafar cin nama daga za a ga mutum ya ja wuka yana yana yankawa duk gaba ki da kamar wannan hadisin ya fi hawa na kan ka a yanka duk gaba ki da to أشد حياء وهو ياتي لمن دعا ويغضب للمولى وللحق يرجع أشد manzo حياء Allah mai tsananin kunya ne وهو ياتي لمن duk دعا wanda ya kirawo shi manzo Allah yana zuwa ya kirawo shi walima ne galibin kiran Laraba walima ne ce za a abincin safe gobe a waje na zaka ci ko zan shirya ma abincin rana ko zan shirya ma abincin dare duk baki daya muna so mu wata magana ina so mu je wani otal da mu ci abincin rana don mu wannan magana ko mu je mu ci abincin safe ko don mu wannan magana ko mu je mu- mun zauna cikin su zaka ga kamar yanzu wannan taro namu gobe wani zai ce abincin rana yana kaina to shi zai yanka akuya ya yanka abu ya liyafa jiya ka su burodi su waye sha biyu ji an haɗu a ci wannan duk da baki da sannan a sha a taya mai dan bacci yayi mai hira yayi kaza bayan azahar kuma a kawo abinci a ci sannan a yi ma addu'a kowa ya wace to nan da nan zaka ji wani ya ce ma ni ma gobe diga sai ga dai she- wata wata ko me kun kewaya shi cikin wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake wannan duk a hadisi manzo Allah yana nan da yawa sah- sahabbai su ya rasulullahi gobe a waje na za ka ci abinci duk gaba ki da ko abincin rana ko abincin dare ko abincin safe to duk wanda ya yi kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana amsawa ويغضب للمولى to fa duk wannan tattausan halin da ka ji fa aka taba Allah yana fushi sallallahu alaihi wasallama وللحق يرجع amma dai ko ya yi fushin dai gaskiya yake komawa gaskiya za ka ji ya faɗa ba wai fushin zai makantar da shi ya ta faɗa abin da ya ga dama ba ولم يتورع عن حلال ولو حلا ولم تلفه في غالب الوقت يشبع تو ولم يتورع عن manzo حلال Allah bai taba tsantseni ba ga halas in dai Allah ya halatta abu manzo Allah yana amfani da shi ولو حلا ko da halawa ne ko da abin da ya daɗi ne ko alawa ne ko da abin da ya daɗi ne to ولم تلفه في غالب lidil wakati ya amma amma ba ka samu manzo Allah ya shiba yana koshi a kowane lokaci kaka ji na faɗi haka da mai hayam hayam ne ya ci- ya ji wannan in dai Allah ya halatta abu manzo Allah yana amfani da shi dama halal ake yi wa geji ba haram ba ba wanda ya ce abu haram ne Allah ya faɗa haram ɗinsa yana na a Qur'ani tun daga bakar har nasi haram tana na an kirga ta Allah ya faɗe ta duk da baki da amma halal ake yi wa geji akwai halittin da in ka yawaita ta sai ciwon siga ya kama ka kamar shan siga halal ne kaga yanzu dole a yi mai geji akwai halittin da in ka yawaita shi sai wani abu ya same ka to yanzu dole wannan abu to yanzu duk abin da yake halal abu uku zai iya haramta shi ba ba in kayi kuma kayi sai kayi istighfari ba ba haka ba kai a kanka halal ne abun amma a kanka ɗabi'arka ba ka iya cin wannan abu ba amma halal ne yanzu dodon koɗi dodon koɗi halal ne amma wani dodon koɗi Allah ya ji kan jika hajjiya albarka annabi ba albarka sai da al'adar ta sai da Aisha an je kaula ta kan yi wa Hausawa tuwon shinkafa irin abincin su na can abinci tuwon shinkafa mai kyau ike nan kai wasu jika hajja tuwon shinkafa da kaza ta sa naman dodon koɗi a ciki sun iya gyara shi da ike suna da teku sun iya wanke shi da da kanwa da abu da alum kaga yadda yautsinsa zai ko ba yan ƙanana hananan ba suna da shi manya manya sosai da yadda za su aka shi nama ne ne kuma sun ce magani gama gama su amma shi ke a ta yi musu tuwon shinkafa suka ci tuwon shinkafa masha Allah suka suka Haruna na sai da shedani sai ce baba jika sai ce labbaika sai ce ka san me ka ci kuwa sai ce to ni ina zan sani tunda ba ya dafa ba yace dodon kodi ne fa yace to ai lamarin sai da ki ni ko me ya hada ni da dodon ya so mai yarfa hannu sai ake ba dan ruwa bane wannan barna ne ya rayuwa kaza to akwai abin da halal ne amma kai a kai a al'adarka kai a kanka baka shi kenan shari'a ta yadda ma amma kaka ce wani haram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin matarsa sai da mai munan tare da Khalid bin Walid uwar Khalid bin Walid ƴan uwar sai da mai munan ce kaga yanzu sai da mai munan uwar Khalid bin Walid ce ita ma ƴan uwar uwarsa manzo Allah suka shiga tare ta kawo musu abinci akwai naman damo akan abincin akwai naman dama Khalid bin Walid ya dinga yazan naman damo yana hada da ko shinkafa ce ko me yana ci Allahu a'lam yana ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga gotar da hannunsa ma kan ma ya taba inda naman daman yake sai Khalid bin Walid ya tambaye shi ya Rasulullahi haram ne sai manzo Allah ya ce la lam yakun bi abd qawmi ni dai mutane ba su saba cin sa ba garinmu ba a saba ci ba to shi kuma Khalid ko ina ya samo shi dan shi ma ba ba Quraishan ne duka amma Allah ce lan yakun bi ardi qawmi wala ba musabaci ba dai amma ba wai halan ba to kaga yanzu ko kai ba ka so ko ku al'adar ku ku a ce Hausawa ba su cika cin wannan ba to kaka hana wata kabila kaka hana wata kabila amma ku je can ku Hausawa ba ku saba ci ba to kar ku ci kaka zo tsakiyar Hausawa ka ci ka jawo kanka zagi ko ka ja kanka tun da dai Hausa ba su saba ci ba amma ba wai haram bane in kai ba haushe kuma ka je waje ɗaya ka ci abinka sai ka yi istighfari ba abin da kai lafiya kalau kawai dai ka saba wa al'ada Hausa ce amma kuma addini ya yarda ma da shi duk gaba gida ko kuwa garin da kake ba su yarda da wannan abu ba to ka kai musu kamar yanzu ka shiga India ka ce za ka zo ka danna saniya a salari ka yanka wannan ramzi ne na Allah a wajen wa'ansu duk gabaki ɗaya to yanzu ka zo ka ce za ka danna ranzi gabaki ɗaya duk ba zai ba zai yiwu ba to su kuma yanzu haka america kila akwai abin da ba sa so to kakka zo sadari kai ce za ka yi musu duk gabaki ɗaya ba haram ba ne allah addinin ka amma kuma yanzu tun da kana garin da ba amfani da shi to addinin ka bai yarda kai amfani da shi ba to wayannan su ne suke yi wa halal kaidi kai dan zaukin kanka ɗanɗanan kanka a kanka kai baka san kaza to kaka hana wani kai ne baka so ko al'umma ka hausawa ne ko ka ko kaza ba ta son wannan abu to shi kenan ko kuwa garin da kake ba da su yadda a gwamnatance da ai amfani da wannan abu ba to shiga ɗaki shi kenan to wannan duk shi ne zancen mazhabobi ɗin nan za ga wa kuri hamaliku shi dai maliku abin nan halar ne a wajen amma shi dai maliku ya ce wallahi bai so shi wa kuriha maliku maliku ya ki abin nan ba ba maliku ya haramta ba ba maliku ya ce haram bane duka baki da shi wannan malami da ya kawo shehu hujja da cewa wa kuriha maliku kaza kaza shehu ya ce to wai kai me kake da san wa kuriha maliku ne ita barin kawo ma magana ibn al-arabi maliki ibn al-arabi maliki ya ce wai dan an ce ma wa kuriha maliku din hawa wai an ce in kai kai zunubi bane A'a shi dai a tafiyar Imam Malik wannan abu zai shi. Amma tun da ya san ga hadisi, tun da ya san ga ayar Qur'ani sai ya ce Maliku ne dai baya so. To ya ce, "Au magana ta Maliku ce?" In ga dama ka ce to ni ma wallahi tunda Maliku bai so ni ma zan so. In ga dama ko ka ce tunda Annabi yana so, duka za ka za a Maliku bai so ma bai taso ba. Da dukan girmamawa, duka a haka kai kere da ce ai tunda mazhaban Malikiya ba shi ke nan ba za a taba ta zo da fitil. kamar ka ce addini yana cikin mazhaban malikiya duk gabaki daya to wannan ne yana da da abu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko abu yayi dadi manzo Allah yana son sa sai dai in shi a kansa zai so ko ku a kabilarsa ba ta so ko kuwa a a garin da yake ba su cika abu ba zai ce mutanen Madina masu son kaza kaza ne ku yi musu mutanen Madina ba sa son kaza kaza kar ku yi musu kaga yanzu kuma tsarin gari diga manzon sallallahu alaihi wasallam yana jika dabino yana jika dabino ya jajjefa dabino a ruwa kamar yadda muke na buɗe baki din nan ya dinga shan ruwa ba ta- ba dabino zai taba ba wannan zakin na dabino da yawan ko shi manzon Allah zai mai da shi kamar juice kamar lemo ya dinga sha kwana ɗaya kwana biyu kwana uku yana sha sai sa a zubar a zubar don kan kuma ya, ya- ya zama ya sa maye kwana uku duka baki ɗaya wanda dama ba tsimin Allah ya hana ba mayan mayan a- tsin- tsimin Allah ya hana maye Allah ya hana kullu muskirin haramu duka baki ɗaya ko ko kwane ya sa ya kai abin da zai sa maye to shikenan ya zama haram duka baki ɗaya amma in dai ba mayan nan shikenan kuma su kamfanin nan su ake tambaya akwai maye a ciki ko in sun ce ba maye non alcohol shi kenan ba maye Inga, ba kai ne zaka jawo wa kanka ce to ai ni da na shafe da na dan ji kai na yi wani juju a ba kai ba Ba, kamfanin ne suka ce daga ilan ba ka san abun ma ko kanka bai yi ko a tayan nan ba an taba ce mai giya daga ba sai da aka washe fatawa shi ce ba giya ba dan ba wanda zai sha a taya ya ce ya ji raunin jiki sai dai ya ji karfin sai dai ya ji karfin duk abin da giya take saba abu فاجتنبوه فاجت... آه، إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه من هو الله يكفي هو ما ينا فاجتنبوها إنما الخمر ده فاجتنبوها الذي آه فاجتنبوه شي ما ينا إنما ما ينا كبشي haramun ne kullum muskir ko manzo Allah wannan hadisi ɗari bisa ɗari da annabi ne sallallahu alaihi wasallam kullum muskirin haramun duka wadiya to zaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake yin wannan amma mamaki wani hadisi da ya dan wahalar da malamai ne amma kuma in ka dubi zamanin dalili ya kawo to yayi duka baki da daren aljanu daren da manzo Allah ya je kira aljanu ya tafi da Abdullahi bin Abdullahi bin Mas'ud da shi ya tafi suka zo wajin nakala wani ne a maka wajin nakala ga masjidil jinni nan a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kewaye Abdullahi bin Mas'ud da da'ira da'ira wannan yace da shi kakka fita daga nan in ka fita ba za mu haɗu ba sai a kiyama sallallahu alaihi wasallam in ka fita ba za mu haɗu da kai ba sai a kiyama ko me ka ji kakka fita amma an kana nan lafiya kalau insha Allah shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yana karanta Qur'ani Abdullahi bin Mas'ud ya dinga ganin mutane masu tsawo kaman sanda kaman falwaya suna sauka suna har suka tsare tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ji hayaniya ta yi yawa ya ji ya ji wa Annabi tsoro ka wani abu ya same shi ya ni ya fita ya tuna Annabi ya ce kar ka fita daga nan in ka fita ba za mu haɗu ba sai kiyama shi kenan ya haƙura manzon Allah bai dawo ba sai da ya sallah asuba ta su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo kana nan Abdullahi bin yace ina ya rasu ga abin da naji har na so in fita na tuna abin da yace to madalla to me ruwan da yake wajenka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai alwala me ruwa ya kama ruwa me ruwan da yake sai ya rasulullah ba ruwa a wajena sai dai tsumin dabino sai dai tsumi na dabino sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ƴaƴan itatuwa masu tsarki ruwa mai tsarki to me ya ya damu ruwa kaga yanzu wannan eh, na lokaci ne malamai sun ce saboda wannan lokaci ne da kaza duk da baki da manzo Allah ya sha ya alwala da shi dan dabino ne kawai sai ruwa kamar yanzu itace ne kawai ka jefa a cikin ruwa kai tsuma shi malgace ko kuwa hannu ko kuwa waye daga dan itatuwan nan sai ruwa baka hada ba wani abu su da da waye da wannan ya huce kuma abu ce ya ya huce duk da baki da to malamai sun yi ta kai da kawa kan wannan hadisi da kaza ga suna an wannan hadisi ya taimake mu mun tarar da kakanninmu tsofaffi sai da tsohuwa ta jefa goro a cikin buta mun tarar da kakanninmu tsofaffi sai da tsohuwa ta jefa goro a cikin buta kuma ta yi alwala da ruwan butan nan ta sha ta yi alwala kuma an jima bai hana ta ɗauko goron nan ta dandaka to kan ba wannan hadisi ka gani ba in manzo Allah bai ajiye mata wannan hadisi ba ai ka ce alwalarta ba ta yi ba duk da ba wannan hadisi mun ji daɗin sa kwarai wallahi mun gani da idan mu kakanninmu za su jefa tsofaffi jefa goro a cikin buta goron nan ma kusan yini yake a cikin buta ɗin sai kaga ruwan buta ma ya ɗan abu duk gaba ɗaya amma goro mai tsarki ruwan buta mai tsarki tsohuwa yake Allah da shi amma kai yaro fa ka aje ka za a ce kai Allah da wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama yana yana yin eh, abu na dabino eh, na zaki duk yana amfani da abu walau hala ko mai daɗi ne amma fa walan tulfi fi galibin waqti yashba'u ba ka samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a galibin lokaci yana goshi wayar kabu ahyanan jawadan wa marratan himaran wa hinan rajilan yatasallahu wayar kabu ahyanan wani lokaci manzo Allah yana hawa jawadan ingarman doki yana da ingarmin dawakai wa taratan himaran kaman a ce manya-manyan motoci kenan wa marratan wani lokaci kuma himaran ra- jaki za ka ga manzon Allah ya hau kuma wani lokaci kuma a ce ka hau babur ko ko a ce ka hau keke kaka ce duk ba za ka iya hawa wannan ba wa hinan wani lokaci kuma rajilan a kafa za ka gan shi yatasallahu yana ta ciccirawa yana sassarfa tafiyar mai kuzari sallallahu alaihi wasallam كذلك في الملبوس والديب فائح يجالس أقواما والأسوات ترفع كذلك في الملبوس haka nan cikin kayan sawa manzo Allah yana yin asin da asin wani lokaci ya sa kaya masu tsada ya taba sa kaya an ta- an auna kudin kayan da ya sa aka ga kudin raƙuma tara ne da abin da yake kan raƙuma kudin kudin ra wannan kudi ba za wannan kaya ba za a iya siyan sa ba sai an sai da raƙuma tara da abin da yake kansu sannan za a sai wannan kaya to manzo Allah yana sa wani lokaci ya sa rigar ya sa- daura mayafin wani lokaci da mayafin da rigar din gaba duk abin da ya samu yana sawa sallah bai ce sai kaya nau'i kaza zan dinga sawa ba a'a yana sa manya yana sa kanana yana sawa kaza to والطيب فائح amma kowane nau'in kaya manzo Allah ya sa sai ka ji tura ƙanshin turaren wuta yana tashi Turaren da ya zancen turaren wuta can fa zancen turare na ruwa menene can ya zancen وكاللؤلؤ wadal miski arfuhu ƙanshin sa kaman turaren almiski nan na ruwa kenan miski turaren ruwa kenan nan kuwa dibu fa'ihum turaren wuta kenan يجالس أقواما yana zama da sahabbai والأسواد ترفع ana ta hira ba wani ya zauna zai hana a yi hira ba kuma sallallahu alaihi kafan shan ba malike ne shi a wajen imam malik la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi dagawa na wauta amma ba wajen magana ka ta daga ta kan annabi ba sallallahu alaihi wa wajen ake nufi ba shi a wajen imam malik kuma shi ya dace da hadisin sayyidina umar da aya ta sauka in zai wa manzo Allah magana sai manzo Allah ya ce daga murya kamar umar ni ba me kake cewa ba kaga yanzu ɗagawar wauta ko ɗagawar rashin ladabi shi aka hana amma ba wai dan ka ɗaga magana da manzo Allah zai ji hakan ta zama ta ɗara kan tasa ba haka ake yanzu wajen malika wajen wa'ansu wasu ce a wallahi kowace ɗaga ma ka a ɗaga duk gaba ki ɗaya tunda ibn shammasin wannan sahabi ibn shammasin shi sai ya daina fitowa ba tunda wannan aya ta sauka manzo Allah ya ce a je a kira shi kwana biyu ita yara yara su ni mutum ne mai gwarjin murya irin mai katuwar murya din nan ba zan iya magana a hankula ba kuma ga aya ta faɗa ya ce ba da kai ake ba kai duk da baki da ka zo ka ɗaga murya ka kai din nan shahidi za ka rasu shahidi za ka rasu kuma ka shiga aljanna kamma ka ka da in dai dan lahira ko za- kai ka ka damu ba da kai ake ba ai shahidi za ka rasu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa duk da baki da to manzo to yana zama wala suwatul mu'ala ta daga murya kuma yana zama ba za a yi hirar duniya ba ba wai ya zana dole sai hirar lahira za a yi ko hirar ka ba a yi hirar duniya da hirar yaƙe yaƙe kaza da abubuwa in abin da zai dariya ne ya dariya wa yajma'uhum fillahi fi zaha kulli in bahi ku bahi in sun yi dariya ma yana yin dariya in na kuka ne ma ya kuka sallallahu alaihi in ya ji wata hirar ma wani sahabi ya ce eh, shi ya- ranar yakin kaza takobi a hannunsa sai da ta zama to kaman kura a hannun yaro wannan kura da ake sa zare yaro ya dinga ita sai da takobi ta sai wannan Allah ya tambaye sahabbai yanzu da Allah wannan magana da gaske da suka ce wallahi haka ya Rasulullah haka ya tambaye har maza an yanzu wata magana ce ka- yanzu wannan magana haka take kuwa ce wallahi ya Rasulullah haka yake in kaga yanda yake wasa da takobi abin ya fi karfin hankali a wajen yaki duk duk gaba ki da to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne. to wayan shirya wa aswatu turfa'u murya ana daga ta ba dagawa da halla tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi Allah ya hana ta kan wani zai daga dagawa wauta dagawa wauta su wannan banu hanifa da suka suna na hannu shu'ara mu mawaƙa ne ka fito ya rasulullah Allah innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun duk gaba ki da ko kuwa ɗagawan manya guda biyu sayan na abubakar da sayan na umar mutane da suka suka musulunta shi sayan na abubakar ya ce ya rasu lallahi manzala ya tambaye to wa zan naɗa musu ban sayan na abubakar ya ce ka naɗa musu a ƙara ubile hadis shi kuma sayan na ya ce ka naɗa musu a ƙara ubile ma'abad sayan na abubakar ya ce in dai wanda ya san kan abu ne to sai a ƙara ubile hadis sayan na abubakar ya ce wallahi so kake ka faɓa mun kawai amma kai kafin san ƙara ubile ma'abad ya to sai ya tazo kai la tarfau ala tuqaddim shi kuma wannan la tuqad ka a shiga gaban annabi ko ya ce a bada shawara to a ce mu dai a wajen mu kaza ne amma ko mu wala mu idai mun mun ban ma kuma ya rasulullah yanzu yadda abu sallallahu alaihi wasallam to ويهزم أحيانا يولق مرة وما malkan battu fashanu arfahu ويهزم أحيانا Mazalla yana wasan kakaci, yana wasan kakaci wanda za a ga kamar an tsokani mutum ba akwai badiyatu na wannan zahir sunansa ko sahabin da mazalla yake ce masa dan ƙauyen mu. Eh, To mazalla yana wasa da shi ba na wasa ba. Shi ma kuma da ya gane haka hazarar tana son ta wasa da shi kan ba da dariya a fadan manzo Allah sallallahu an ce ya taɓa ba da dariya shekara aka in an tuna sai an yi dariya. Har wannan abu ya tabbata na ba- ko ko ya je ya yi rancen nama ya siyo ya je kilon nama ya yorance ya shirya ta manzo Allah hadiya sallallahu sai an gama aiki da shi gobe ya zo da mai nama shi ya rasu da hadiyar da na kawo jiya ta naman nan gani shi a biya shi manzo Allah ce kai ba hadiya ta ba ita ina nake da kudin da zai iya siyo wannan ko hadiya gani ne kwana biyu ba a ci nama a gidan ba isa na yi mun burance duka ba yana wasa da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasannin sa alawi maliki wannan shehi na maka alawi maliki ya yi littafi guda akan wannan wasan kakacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da kowar zo ta ce ya rasulullahi kai mun addu'a shiga aljanna ce kowa ba ta shiga ba ta sa kuka har za ta manzo Allah ya ce ku kira ta wai sai an mai da ke yarinya sai an mai da ke budurwa ake nufi ba wai ba za ki shiga ba kwata kwata to ويهزم أحيانا Mazalla yana wasan kakaci يولق مرة yana haɗo kan sahabbai kuma in ya ga wani ba zai zo ba sai an ɗan yi man wani ɗan ƙwamusa ya to mazalla ya kan yi akwai wani wanda ba zai bu ba amma sai an ɗan yi wa'yansu ‘yan dabaru to mazalla ya kan wannan dabarun ba wai don yana son mutum ɗin ba amma don yana son mutumin ya tsira wajen Allah sallallahu alaihi wasallam وما هاب ملكا قط manzo Allah da bai taba jin tsoron wani sarki ba Fashanu malkan wa ma haba malkan manzo Allah bai taba jin tsoron wani sarki ba وما هاب ملكا ko mulkan din ma da mulkan ne mulki kenan bai taba jin tsoron wani mulki ba amma dai kuma an zo fassara din malkan din zaka ji an fassara din ci gaba amma malkan wa ma haba malkan qad manzo Allah bai taba jin tsoron wani sarki ba amma duk da haka dan wani talaka ma idan manzo Allah yana dan wani abu ka ce tsoron sa yake ji yana so ya taro kansa a'a so yake samu rahama sallallahu alaihi tsananin tausayi ne ba wai tsoron sa yake ba
fashanu arfa lamarin na manzon Allah madaukaki ne kwarai wa ma haqara al-miskin يدعو جميعهم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمع إلى وجمع باشدة وما حقر المسكين wa ma haqara manzo al-miskin Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kyamar miskinai ba bai taba wulakanta miskini ba wa ma haqara manzo Allah bai kai mutuka wajen kyamar miskini ai ko dan kadan din ba dai sallallahu alaihi wasallam to shi da kuma nabi da arubi da duk gaba ki da duk abin da ma wa ma haqara miskina bai taba kai mutuka cikin kyamar miskini ba wa ma haqara miskina bai kyamaci miskini ba diyayi sai dai kuma wani zuban ita waka tana da rikici a rubi yakan sa a yi abin da bai dace ba ita a waka ta karba ya du'u jami'ahum manzo Allah yana kiran su gaba daya wa billahi maula al-khalqi zarkar da ya jima'u manzo Allah ya hada wannan halitta da ubangijinta ya kora mutane zuwa ga Allah wa akramahu al-maula ubangiji ya girmama shi ajalla matuƙar karamatan girmamawa wa khassasahu ubangiji ya keɓanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama allin khala'iqi yanfa'u mai amfani ne ga halittan amfanin halitta duniya da lahira kuma yana da raye kuma da bayan ya koma ga Allah ma alaihi salatu llahi iman ma Allah tabbata ga zarra shari'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma zarra muddin shari'u rana ta kullo wa gannat hamamatu muddin kurciya ko tattabara ko duk nau'in su da yayi kuka ala al-husni akan reshe tasja'u tana shiban waka tana maimaita wannan kukan nata kai kuma kana ji kana jin daɗi kana ganin waka ne ko gado ya yi bugu ko waye ya yi tsuku ko duk kukan tsuntsaye kenan ko to Allah ya ce wa manzon Allah salati adadin wannan maimaita wannan wannan dabbobi wa ma rudda baymu dari an sahati allazi yuzakrifu amdahan wa yashbu wa yasda'u wa ma rudda baymu dari mutum an juyar da masifar zamani zaluncin zamani an sahati allazi da farfajiyar wannan yuzakhrifu amdahan da yake rera waƙa wa yashdu yake rerawa wa yasda'u yake bayyanawa yuzakirif yake tsara waƙa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waya shidu yake rerawa wa yasda'u yake bayyanawa a sarari to Allah dai yayin manzon Allah salati wa alin wa ashabin mada qawli shaykhin abarkum bada nahwal maradi'i yalma'u wa alin wa salati ya ashabin tattare yayin gidan manzon Allah wa ashabin da abokanan manzon Allah sahabbai mada qawli shaykhin mutum mai bege dai ya ce abarkum na bada hawal marazi iyal ma'uwar walƙiya ce ce ta bayyana daga gidan daji take walƙawa to Allah yau manzan Allah salati.
wasfun Wannan sufantawa ta annabu ɗin nan ta cikin abarku وليد لأوصاف الصحابة haifaffe ne ga yadda sahabbai suka sufanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa shehu ya tara ya fitar da abarkun nan duk da baki ya hadisai ne da yawa za ka ga wannan abu yana cikin wancan hadisi wannan abu yana cikin wancan hadisi wannan abu yana cikin wancan hadisi har shehu kaman ya tara su da yanzu ka karanta wannan kaman ka tara nau'i nau'in hadisan duk ka karanta su To وهذه wannan الأوصاف sufantawa da shehu yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haifaffe ne na yadda sahabbai suka sufanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وهذه الأوصاف wannan sufofi التي أطلقها الشيخ wanda رضي الله shehu عنه ya sufanta ta على رسول الله ya صلى الله takewa a kan عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama تتعانق wato ta dace ت- تعانق ال- تعانق الإلف ma'a ma'a ilfihi dacewa aboki da abokinsa ta ta haɗu da juna irin haɗuwar aboki da abokinsa تعانق الإلف yadda warin takalmi ya daidai da wannan warin takalmi haka wannan kasida ta daidai da abin da sahabbai suka faɗa مع أوصاف الصحابة tare da yadda sahabbai suka sufanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama رضوان الله تعالى عليهم
yadda Allah ta tabbata ga sahabbai كما روي في الصحاح kamar yadda aka rawaito a cikin hadisai ingatattu
wa min wasti sayyidina ali Yana da- radiyallahu anhu yana daga sufantawar sayyidina Ali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu sallallahu alaihi wa sayyidina sallam Ali yace shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza masha taqalla'a in yayi tafiya sai ya ciccira sai ya yi sassarfa kamar yana gangarowa daga tudu ka annama yamshi fi ka ce manzon sababin Allah yana tafiya ne fi sababin a gangare mai tafiya a gangare za ka ga ya fi kamar gudu gudu kamar ana ingiza shi duk gaba ke to haka manzon Allah yake tafiya ko a sandal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya zaka zace akan a gangare yake tafiya sahabbai su ce sai muna gudu a bayan sa mu mu wahala shi fa bai damu ba tafiya sai yake lafiya kalau sallallahu alaihi wasallam kaman kasa ana tauye ta a kafarsa to wa azharu launin ne na ne ce manzo Allah mai hasken wato kamanni ne laysa bi abyada eh ha amhaqa amhaqa ba fari ne fat ba wala adama ko ja amma mu in mun ce adama muna nufin ruwa- wankan tarwada amma larabawan su ce adamu suna nufin ja to Rawa- rawalar sallallahu alaihi wasallam ba fari ne fat ba ba kuma jajir ba ma'ana an cuɗanya fari da ja sallallahu alaihi wasallam rawahu shaykhani ana anasin Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi daga Anas wa fil ilminsa daga Anas wa fil anwar ya al zo a muhammadiyya cikin littafi al-anwarul muhammadiyya fi wasi aliyin Allah karramallahu wajen wajhahu sai na Allah ya girma fuskarsa dan bai taba sujada ga gunki ba azharul launi manzo Allah mai hasken kama ne laysa bi amyada amhaqa ba fari ne fat ba wala adama ba kuma ja ba rawahu shaykhani ana Bukhari da anasin Muslim sun rawaito irin sa daga Anas wa fihi ya zo dai a cikin sunanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu aliyin karramallahu karramallahu wajhahu wajhahu Allah ya girmama fuskarsa kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wadihal jabini mabayyanin goshi مقرون mai الحاجبين haɗaɗɗiyar gira صلت الجبين mai mai shekin goshi أي واضحه mai yalwa mai shekin goshi kuma mai yalwacin goshi ma'ana mai faɗin goshi kenan وعند البيهقي a wajen bai haƙi عن رجل من ya الصحابة karɓa daga namiji daga sahabbai قال shi wannan sahabi ya ce رأيت رسول الله صلى الله sallallahu عليه alaihi wa وسلم sallam mutane abu kenan ko shi yace na ga annabi sallallahu yanzu shi ko wani ko da so ɗaya gani ma yana takama da wannan duniya da lahira shi ko mun ci abinci mun yi tafiya mun yi kaza to wannan sahabi yace na ga manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi فإذا رجل حسن hasanul jismi sai na ga mutum ne mai kyakkyawan jiki jikinsa yana da kyau عظيم الجبهة mai girman mai fadin goshi دقيق الحاجبين mai siririyar gira وعن مقاتل بن حبان an karɓa daga muƙatila ɗan hibbana قال muƙatila ya ce أوحى الله إلى عيسى عليه Allah السلام ya yi wa'ayi zuwa annabi Isa عليه السلام amincin Allah ya tabbata ga annabi Isa صدق صدق النبي الأمية kai Isa kai da jama'a ku gaggata annabi na ba uwa al'ummi balarabe kenan ba yahude ba yahude ba nasare ba Yanas- ba nasare duk wanda balarabe kuma su ce ma ummi duk wanda ba wa'annan ba kuma su ce ma ajami da duk gaba kida to ku- ku ku gaggata annabi na balarabe sai alaina fil na sabila ku gaggata annabi na balarabe صاحب الجمل ma'abocin raƙumi وال والمدرعة da abaya wannan wanda take da tsagaggen gaba ita ake cewa madara abaya wanda Wani kuma ima- take hada ce mata al- al-kubba ko aljubba duk da baki daya Eh, da- mai koko a baya ma ita ma tana da suna da suke gaya mata to sahibul madara ati ma'abocin abaya والعمامة ma'abocin rawani Wannan- rawani zai dinga sawa والنعلين da takalmai guda biyu والهراوة الجعد الرأس wani da sanda kwagiri da sanda mai kauri ita ce hirawa الجعد الرأس wanda kan- yana da gashi murɗaɗɗe السلط الجبين mai mai wato yalwar goshi المقرون الحاجبين mai haɗaɗɗiyar gira الأهدبة mai gashin mai gashin gefen ido الأسف... الأشفار eh ahadab al-asfari الأهدب الأشفار mai ga- mai gashin ido kewaye kamar ya sa kwalli ko bai sa ba yana sawa kuma الأدعج العينين mai gada gadan ido bakin baki ne farin ma fari ne الأنجل mai العينين yalwataccen idon kuma الأقن الأنف mai tashin karan hanci الوادح الخدين mai hasken wato kunci kundukuki da ake faɗa الكف mai اللهية cikakken gemu wato gyararre عرق عرفه في وجهه guminsa a fuskansa كاللؤلؤ ka ce lu'ulu'i in gumi ya zurta to a jikin ka ce lu'ulu'i وريح المسك dumu'un kara qaratil lujay shi yana ta hawaye na ka ce ruwan azurfa to eh, shi manzo Allah guminsa ka ce ruwan zinare وريح المسك kuma yana ƙanshin almiski ينبح wa منه rihul muski ƙanshin almiski yanbahu yana yayyafi minhu daga gare shi كأن عنقه ka annan unuqahu kaman wuyansa كأن عنقه إبريق kamar الفرس wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ibriqu fi dati shankali ne na azurfa kaman buta azurfa والأجل والأنجل abinda ake cewa anjalu الواثق shakil aini aini yalwa tsagin idanu وقرن و- والقرن wal qaranu بالتحريك bitahariki ال- qaranu والقرن wal qaranu بالتحريك بالتحريك ال- bitahariki da da yin fata qaranu ba qarnu ba والقرن qaranu da بالتحريك tahariki
للقاء الح iltiqa'ul hajibaini التقاء الحاجبين inda gira biyu suka haɗu ضخم الرأس mai girman kai ba wai girman kai na hali ba yana da babban kokon kai gidan hikima kenan ضخم الكراديس yana da girman gabai عن علي كرم الله an kira wanda da sayyidina وجهه Ali Allah ya girma fuskansa ومن وصف ابن أبي هالة yana daga sifantawar dan abi halata wannan wanda sai da Khadija ta zo da shi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama dan annabi shi ma to yana daga yanda ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أشنب مفلج yake الأسنان manzon Allah a shinabu ne mai shekin haƙori, Mufalli- ruwan haƙori, kaga kamar yawu yana kai sabi da goguwa haƙorin, مفلج الأسنان mai mai wushirya haƙoransa a rarrabe yake ba a cakuɗa ba, والشنب abinda ake cewa shanawu, رونق الأسنان kan haƙori haka ga kamar ruwa ne a kansu, وماؤها wa ma'uha da ruwan haƙorin.
ومفلج الأسنان Mufallitul asnanu kuwa, أي ai متفرقها a rarrabe suke haƙoran.
وقال علي Sayyidina Ali ya faɗa ne komowa sai da wannan su suke tare da manzo Allah a cikin gida abu. Sun ka iya sifanta shi sallallahu alaihi wasallam.
مبلج الثنايا Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai rarrababban haƙori ne.
وفي رواية عنه Ya zo a cikin ruwaya sadai براق Manzo الثنايا Allah mai hasken mushriya mai hasken haƙori ne dai.
وعن ابن An عباس karɓa daga ɗan Abbas أفلج saniya kai.
أفلج Mazalla الثنيتين yana da tsa- tsagin waɗannan haƙora na gaba na biyu to tsakaninsu akwai tsagi.
إذا تكلم Idan mazalla yana magana رؤية sai كالنور a ga kamar haske yana fitowa ta wannan tsagin haƙoran nasa.
يخرج من بين ثناياه Kaman haƙo- kaman haske yana fitowa ta tsakanin waɗannan wushiriyar tasa ta haƙoransa guda biyu.
رواه الترمذي Zirgin ya fitar ya rawaito shi.
أقنى الأنف Mai tashin karan hanci كما في حديث مقاتلة kamar yadda ya zo a cikin hadisin muƙatila.
والأقنى Walƙana والقناة في الأنف ka tashi a hanci ai طوله ana nufin tsahonsa kamar tsahon mashi kenan saboda tsahon ana mashi to ya aka tsaro shi aka sa wa hancin saboda hanci yana da tashi yawa ai tsahonsa ورقة أرنبة arnabatihi da siririn saman eh, karan hancin مع حدد قليل tare da ɗan tankwarawa kaɗan a can kusan ƙarshen hancin a في وسطه cikin tsakiyarsa shine wato a ƙana kenan an ibn abbas radiyallahu anhu an karba daga abdullahi dan abbas Allah ya kare daga dan da uban qala abdullahi dan abbas yace kana ahlul kitabi yahudawa sun kasance yusdiluna ash'arahum suna sakin wato gashin su ba sa daure gashin su su gashin su haka suke barin ai haka har wani ma gashi za ga an bari eh, nan kunci kuma ya ya sako aqidar addinin su ne haka to yahuda sun kace suna sakar gashin su ba sa tumke shi wa kana al mushrikuna kafirai kuma ma- mutanen maka kuma masu bauta wa gumaka na laraba sun kasance yufarriquna su ru'usahum kuma suna tuttuke gashin nasu namiji ne amma za ga an tuttuke ba wai kitson ya faro irin kuma na yan amerika din nan tun tun daga farko ba a can dai wannan izgar da ta zuba to ita za a tuttuke ta sai da ummu hali ta ce manzo Allah ya shigo mana ranar fato makka ta wa alaihi arba'a zafa'ira yana da tuka uku hudu a kansa sallallahu alaihi wasallam tuka hudu sallallahu alaihi wasallam to su ma ba a ce sun yi laifi ba bararo ma za a ga tun daga farkon ka har zuwa abu amma su laraba kasan suke abu to su laraba suna tuttukewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yuhibbu muwafaqata ahli alkitab yana son ya dace da ahal yahudawa fi ma lam yu'mar bihi cikin abin da shi ba a hore shi da shi ba fasadala shi ma manzala sai ta ki nasiyatahu gashin kansa thumma da farraqa ba'd aka yi baran-baran da yahudawa kuma sai manzo Allah ya tince wannan waje a fahimce shi da kyau da yawa shari'ar da ba tamu ba ce ta yahudawa ce amma saboda manzo Allah ta saba ta zo ba manzo Allah ya dinga ibanta amma da ta zo shikenan ya bari to shikenan kuma sabo ko ko rashin ko da ana karantawa amma rashin fahimtar fikihun hadisi sai za har yau dai a wannan shari'a yahuda ake aka sa wannan hadisan jifa ko wannan hadisan kisa na kaza wannan duk shari'a yahuda ce da ka je za ka ga shari'a yahudawa ko ɗa saba wa iyayensa ya a kashe shi haka shari'a musa take alaihi salatu wassalam da abu wai shari'a Musa ma ta littafi guda biyar wannan littafi guda biyar amma wannan littattafai sufur guda talatin da kuma malaman Yahuda duk suka yi shi wannan kuma abin ko hankali ma ba zai yarda ba in ka tashi yaki ka kashe mata ka kashe yara ka kashe ƙanana ka kashe waye duk ubangiji ya ya- ya- san dan yaran ma kakkace min saboda me nace ka kashe yara saboda yaran ma in sun girma su ma za su zama makiyanka wannan karatu Allah ya faɗi wannan tabaraka wa ta'ala ai ba zai yiwu ba duk gaba kida dan haka kaduru dan haka kaduru da yake tafiya da annabi Musa ya fasa jirgin ruwa ya kashe yaro ya yi sada abu duk annabi Musa ya tana a ƙarshe yake ta kai duk ba haka ne shari'anka ba kai baka baka zargi kanka ba cewa a shari'anka a ce ka kashe yaro kuma kai kana ganin wai addini ne ruwaya aka yi ma baka tsaya ka bi karatu ba sai yanzu dan ni wani bawan Allah da bai kai annabi ya kashe yaro sannan zaka ce zaka hawo minka kamar wa'azi kabir hannunka mai riga sai na kabir ya masa to waɗannan abubuwa duk shari'a ce ta Yahuda amma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi Allah diya sauke wannan annabi Isa ya faɗa wal uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum ni na zo ne in halatta muku dan wani abin da aka halarta muku in sauƙaƙa muku dan wani abin da aka tsananta amma shi ko annabiyul ummi manzon Allah balarabe idan ya zo shi kuwa waya bawa anhu israhum wa lazlalan lati kanat alayhi duk wannan irin wahala da wannan irin bala'i duk manzon Allah ne zubar da shi sallallahu alaihi wasallam ba a yabo yahudanci kuma duk gaba daya a ce za a kawo addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibin waɗannan maganganu da dukan girmama jama'a ku dinga kula addininmu muke so eh, mu fahimce shi fa in ba mu fahimce shi ba makiyinmu zai ya fahimce shi shi ya san a cikin daƙiƙa ce galibin maganganun sai na umar bai wannan sai na umar radiyallahu ta'ala anhu sai da manzo Allah ya ya fushi akan duba takardar yahuda da sai na umar yake sai da sai da had- wa manzo Allah ya ga wannan hadisi manzo Allah sai da ya ce masa umar da annan Musa zai dawo da bi na zai da annabi Isa zai dawo da bi na zai da haka zancen ku dinga duba a taurarsu ko ku dinga kaza kaza Allah ya ba ku naku ba sai kun duba ba wani hadisi ko an ce sai na Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi amma fa na ji duk abin da Yahudawa na suke faɗa fa gaskiya ne fa manzo Allah na ce ma ƙarya ne amma kuma kai da Allah ya bawa Qur'ani ji yayi ma filla filla filla filla filla duk gaba ki da yanzu zancen ji ayoyin ji fa mallai ba sa so a irin wannan magana kuma zamani yayi dole sai an yi irin wannan wallahi ba dan muna kin kowa ba yanzu zancen jifa sai na Umar ya ce akwai aya ta jifa a ciki duk da ba a rubuta ta ba amma dai dan kan zamani a ce ba wannan aya a cikin Qur'ani da sai na Umar radiyallahu anhu abokin maganar mu ne ba shugaban mu bane da mun ba wata tambaya shi Qur'ani nan da aka hada wanda har aka kisa aya jifa a ciki su waye suka hada su waye suka hada shi sayyidina Umar da sayyidina Abubakar da Zaid bin Harisata ai su suka hada wannan na farko haka kuma bayan sun rasu waɗannan sayyidina Umar a cikin sayyidina Usman a cikin waɗannan da suka hada a shi daɗa gyarawa ya rubuta shi a littafi ɗaya yake a ƙone duk abin da ba wannan ba don mu zama a kan littafi wannan abu za ka ga amfaninsa ba sai kana duba a taura don ka ga irin waɗannan abubuwa ba don wani kai amfani da ita ba a taura samiriyawa daban a taura waɗannan isra'ila daban a taurar yaman daban a taurar ina daban a taurar mun gode Allah ba da haka damuwa Qur'ani ya zama haka da ƙur'anin gaba ta tsakiya daban na kaza daban na kaza daban na kaza daban na amma yanzu dai duk inda hazan shi ko ga shi'a din ko ga sunna din ko ga waye ya zama ɗaya to yanzu hadin sayyidina usman sayyidina umar bai ga wannan ba sai sayyidina umar yana maganar hadin sa shi da sai to yanzu inda wannan aya inda wannan aya me ya hana sayyidina umar radiyallahu anhu ya sa wa'anda suka hada din nan waye fi karfin sa a cikin su duk da baki da amma a ce haɗin ka kai ba a sa wannan aya ba to wannan kuma wata magana ce sam wannan kuma alhamdulillah ba malamai suka ce suratul nur ma duk ta soke ko da da akwai ko da da akwai suratul nur ta soke azariyatu wal fajr du kullu wahidun minhuma mai atajalda bulala ɗari ne duk da baki da bayi kuma ayi musu rabin wannan azaba yanzu an ce kisa ne an ce aiwa bawa rabin azaba to me rabin kisa a shake shi har sai ya suma kokon wannan shi wannan magana ce me rabin azaba a shake shi har sai ya suma wani malami ya ce a in ai in ka ji azaba ai mutum yana da rai kenan daga wallahi wannan dai abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da suratul ma'ida ta halatta a halatta duk abin da ta halarta a haramta malamai sun tafi suratun nuri ko da waɗannan azaba-azaba ta soke su duk gaba shida. Don ma ka ce, kai ba ka yadda ba, kai sai an kashe gama a zamanin kashe mu gani. Kashe mu gani duk gaba shida. To ba ka da Allah ma da ashe ma akwai magana ma ta malamai cewa ma sokakke ne ba. Kama, kama fake da wannan man Allah da aliman laki Allah saliman akan ka ce ba ka yadda ba akwai amma kuma ba za ka iya ba. Saboda kana tsoron kafiran duniya sun ce ba za a yi bajin gaba ki daya duk wannan kaza kaza to wannan hadisi shi zai nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya dace da yahudawa cikin abin da ba a saukan masa ba kuma wannan wanda manzo Allah ya jibe ta ba yahudiya ce shari'ar su yayi mata duk gaba ki daya to manzo Allah yana so ya dace da yahuda cikin abin da ba a saukan masa ba amma da Yahuda suka tayar da ƙiyayya, banu ƙairuka, banu naziri, banu waye, duk azumin ashura ɗin duk zancen bin Yahuda ne duka ba ɗaya da kaza. Manzo Allah kuma sai dinga cewa kaliful Yahuda, ku saba Yahuda. Yahuda kaza suke ku ku saba. Yahuda tun daga nan kuma kaliful Yahuda. Ba shi su suka taso ma da yaƙi sallallahu alaihi wasallam. To mu gane ko i ai annabi yayi lokacin yana koyi da su ba. amma da lokacin da ya zama yana cewa kalibul yahuda shi da kansa a saba yahuda hatta ashura ma yace ayi tara ayi sha daya dan kalibul yahuda komai ma sai ce har da gashin kansa sakin sa yake kawai ya zuwa amma da aka yi baran da yahuda sai dinga tunta gashin kansa kawai kalibul yahuda kalibul yahuda komai ma ku saba yahudawa sallallahu alaihi wasallam ka gane wannan hadisi to shi kenan sai ka gane duk ƴancan rigimu da ake to rawahu farafatu mutum uku ne suka rawaito shi ma su hadisi an abi juhaifata radiyallahu anhu da waye da waye da to to an abi juhaifata an karba daga abi juhaifata Allah ya kare yadda a gare shi qala sahabin annabi ne kuma sahabin sayyidina Ali ne Abu Juhaifata yace kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa wata sallam rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito bil hajirati a cikin garjin rana Ila- ilal rana da akwai garji rana tana da zafi ila al-batha'i manzo Allah ya fito farin maka fatawadda'a sai manzo Allah ya yi alwala kila lokacin fatahi ne ko kuma lokacin fatu maka ta je Allah shi ya san wannan lokaci wa salla sai manzo Allah ya yi alwala ya yi sallah fa qama an-nas sai mutane suka tashi fa ja'alu ya'khudhuna sai yadayhi suka je suna kama hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama fa yamsahuna biha wujuhahum suna shafa fuskansu kowa ya je yana kama hannunsa saboda zai ji sanyi fa wannan zafi ya tafi daga wajensa fa akhadtu bi yadihi ni ma sai na taso na zo na kama hannun annabi fa wada'tuha ala wajhi ni ba wai hannuna na sha fuskata da shi ba hannun na annabi na dora akan fuskata fa idha hiya abrada sai ga hannun manzon Allah ta fi sanyi min as-salji daga kankara ta fi kankara sanyi fa idha hiya abradu sai ga ta aburadu ta fi sanyi min as-salji na daga kankara wa atyabu ra'ihatan min na fi al-misk daɗin ƙanshi min al-miski daga turaren almiski rawahu al-bukhari Bukhari ne ya rawaitar to waye zai zo ya ce mana ba a neman albarka ko kallon ta ma yi sai mu kama hannun shehun nan mu kama kafafunsu mu kama rigarsu mu kama kuma mu nemi albarka ce duk da baki daya to wa fi hadisi jabir radiyallahu an anhu karba daga hadisin Jabiru Allah ya kare yadda a gare shi wa amma ana Jabiru yake ni ku a wannan rana fa masaha khaddi Ni ko ba kama hannun manzon Allah ne ba shi manzon Allah da kansa ya shafa fuska hukunci na da hannunsa bai ga shi bai Jabir bai yi ba shi manzon Allah ya shafa hukuncinsa da hannunsa qala sai Jabir ya ce fa wajadtu bi yadihi bardan sai na ji sanyi a cikin hannunsa wa rihan da dadin ƙanshi ka annama akhrajaha min Wani a su'ulati tsari kamar ya fito da ita daga cikin battan mai sai da tulare irin wannan kwando na mai sai da tulare ko ko kwalban mai sai da tulare kamar lallai ya sa hannunsa a cikin kwalban mai sai da tulare ya fito da ita rawahu muslim musulmi ya rawaito shi wa fi hadisi anas an karba daga hadisin anasu Radiyallahu anhu.
da Allah ya kare yadda a gare shi fa qala shi anas ya ce ya umma to sulaimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ke ummu sulaimi ma hadha alladhi tabi- tasna'ina wani ne kike yi ne wata mata ce mai rabo babba a madina manzo Allah yana son ta kwarai da gaske ba wai dan ya tana da mijinta da komai sahabi amma saboda ƴan uwarsa ce ban- banin najjar ce kuma makociyar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. kuma da manzo Allah ya yi hijira ta zo ta kawo ɗanta Anas ibn Malik ta kawo ɗanta wajen manzo Allah tace yau manzo Allah hijima to manzo Allah da yawa yakan shiga ɗakin sa ma ya je ya kwanta sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abu sai annabta ya shiga ɗakin sa ma ya je ya kwanta sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana kwanta dina kawai sai ya farka sai ga ummu Sulaimi ta sa auduga tana tsantsame guminsa da ya zuba a kan kilago wannan fatar saniya da ake shimfiɗawa fatar saniya a tsame ta har ta bushe a dinga shimfiɗa da ita mun tarar da masallatan gidajen mu dadi ita ce shimfiɗa kafin tabarma kilago to gumi ya zu- zuba a ciki saboda ba ta tsan- shanye ruwa to sai ummu sulaimin ta sa auduga tana tsantsawa Allah ya ji tsoro to me yake wannan ummu sulaimin to sai mai ummu sulaimin ta ce qalat hadha arquka ta ce ya rasulallahi wannan gumanka ne qalat hadha arquka ta ce ya rasulallahi gumanka ne ice ai na san gumi na ne naj'aluhu fi ta ce tibina wallahi a cikin turaren mu muke sawa wa huwa min atyabi ni tibi ya fi ƙanshin ƙanshi sai ai ta tambaye mu wai ina kuka siyo wannan turaren ne kuma mun san menene rawahu muslim musulmi ne ya rawaito shi wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu kulli Allah ya kare yadda a gare shi albadari ya je yakin badar qala kudri ya ce kana an-nabiy sallallahu alayhi wa Allah sallam da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance ashadda haya'an ni min ne al- mafi tsananin kunya min al-azarat min al-azara'i na daga budurwa fi a khidriha cikin darbuka an gwance ta a cikin gadon nan da aka yi masa ado aka yi masa darbuka ko ko abin da ake ɗaukan ta a kai gidan mijin a cikin darbuka angwancin ta rawahu shaykhan Bukhari da Muslim suka rawaito أحد عشر ألف بيت من الشعر تحت الجدار baitin waƙa dubu goma sha ɗaya na nan a ƙarƙashin katanga لم تكن الثروة الشعرية wato yawan arziki na waƙa Shehu Ibrahim bai zamanto ba لدى الشيخ إبراهيم a رضي wajen الله Shehu عنه Ibrahim Allah ya ƙara yadda a gare shi سهلة الحصر bai zama mai sauƙin tattarewa ba waƙoƙi ba zama masu sauƙin tattarewa ba duk wanda ya ce ma ya tattare waƙoƙin Shehu Ibrahim gaba ɗaya ka kalle shi kawai Barhama Barhama Jau ya ce har yau muna zuwa wata ƙasa mu je mu samu wata waƙa ta shehu ce da ta ila da yayi ya ba wannan mutumin ko ya ba babansa ko ya ba kakansa ma zai ce a wajen kakansa babansa ya gada shi ma ya gada duk gabaki daya
فالشعر منقاد للغة shi waka abin miƙa wuya ne ga yare in mutum ya yi ƙwarance a yare zan ga yana waka da wannan yaran واللغة منقادة للمناسبات ita kuma yare abin miƙa wuya ce ga wani abu da ya faru biki ne ko mutuwa ne ko mene ne ko ne akwai nau'in waƙarsa in na biki ne a ce waƙar biki in na mutuwa ne a ce risa'o in na waye a ce kaza duk mun tafi yi wannan والمن- والمناسبة والمناسبات تابعة ko للخواتم yansu abubuwa da suke faruwa masu bi ne ga wato abin da ya ƙarsa a cikin ƙwaƙwalwarka والخواتر قيدها abin da ya ƙarsu kuma yana tauye ta ويطلقها الحب الذي yana لا fatarta يعرف kuma حدودا.
soyayya wadda ba ta san iyaka ba جبلت بحب الهاشمي وعندنا مراجعه ذكرت كل نسيج idan aka ce Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa جبلت بحب an الهاشمي halitte ni da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وإن دنت in مراجعه ji daddajin manzon Allah ta kusa ko ko watan Rabiul Awwal ya kusa ذكرت كل نسيج to duk wani nau'i na waka sai na yi shi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa a ce ga Allah kusa da Madina a yanzu za ka ga waƙoƙi salon waka kala kala a ce ga Rabiul Awwal ya kusa yanzu za ka ga salon waka kala kala yana zuwa to Wani- wani ga munasaba ga iya yare ga tunanin ga soyayya duk sun haɗu to وليس الشعر مع هذا كله tare da wannan faƙa dukkanta ليس ليس bai zamanto ba إلا رسولا يبلغ ما خف حمله sai fa ɗan saƙo ne da yake isarwa da Shehu Ibrahim abin da ya sauƙin ɗauka وغلا ثمنه kuma ya yi tsada min Mimma- wannan fa abin da kaga diwani ya kawo saƙo ne na abin da ya sauƙin ɗauka akwai mai nauyi bai iya ɗauko shi ba مما يتماشى مع ذوق الناس abin da ya tafi da- da zaukin mutane fahimtar mutane amma akwai abubuwan da bai tafi da zaukin mutane ba ma shehu ne ba sa bari a fito da shi ba wai dan ba gaskiya bane tsoron dai su wanda bai tafi da fahimtar su ba duk da baki daya wannan shi ake cewa shada hatu ce kuma ya ce ba shada hatu yake ba shi dasan da haka Muhammadu Abdullahi wanda sai yake cewa ko me shehu yayi yayi wa jama'ansa ne sai diwani a'a wannan karatun sa ne tsakanin sa da annabi in ka iya ganewa san da zo an baka iya ganewa ma dawa ba da naka ba da kai aika ba duk gaba ki da sai diwani za ka ga shau bai tsaya wai zancan sai iya zaukin mutane sai iya fahimtar mutane a'a iya abin da ya karɓo na wajen annabi duk da haka shi ma dan abin da zai yi wa a faɗa to فإني وتهيامي ووجهي ووجدي ونوعتي وما لي قليل بالتولل ينصف ينصف ينصف تو ايه ولا الشعر مني بعبارة بالعبارة واتية وما لا تفيدا بالنبي تقلبه وإ- فإني وتهيامي وتهيامي da da wato bai mauta ta cikin soyayya da ووجدي soyayya tawa da ولوعتي ƙonan ƙonewar zuciya ta cikin soyayyan وما لي خليل wallahi ba ni da aboki في a التولد cikin wannan imuwar tawa ينصف da zai min nasi da zai min da da- da zai min insafi da zai min adalci yace shi ya ya kai matsayin ne dan haka ba ma komai nake sakowa ba dan akwai abin da na kusan ma in na sako sai ya ce to ko wannan bai dace ba
ولا الشعر مني waka ba ta zamo ba a waje na بالعبارة wafiyan ita Wafiyan.
waka kanta ba ta iya cika abin da nake so in isan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kokari dai waka tana kokari jiya duk mun yi karatu ita take iya daukan isar da sakon da eh, zubeban kwaje kamar zai iya tsaya ba duk da haka dai bata isa ta isar da sakon da nake ji ma'anan manzo Allah da nake ji a zuciya ta waka ba isa ta isar da shi ba wa ma la ka fi jambin nabi kun takallufu san ni ban dai abu nan annabi ne sallallahu alaihi wasallama zan dora wa kaina ma ko ban iya ba sai na dora wa kaina ma na iya takallufu zan dora wa kaina duk gaba daya wa ala kulli halin abu sako wani hali dai fa inna mimma yadulluka ala si'ati al-hawsalati ash-shi'riyyati yana abin da zai nuna ma yalwar faroran shehu na waka faro wani abu na zakara ko wani abu da ake tarar da hasi a ciki a ko- ko- makogaransa to abin da zai nuna ma yalwar faroran shehu na waka inda shaykhi wajen shehu annani ana shi shakhsiyan wanda ya yi littafin sai ji Muhammad dan shehu Abdullahi je ji Allah ya taka mata alheri yana cewa ni kai na ma qusuri ilmi tare da karancin ilimi na takaitawa ilimi na wa mahdudiyyati ittila'i da wato ɗan ɗan ƙanƙanin wato tsinkaye na qayyadtu indi ni kaina na tara a wajena ma yaqrubu min sab'i mi'ati wahdatin abin shi'riyyatin da ya kai wato tarin waƙa tarin waƙa ɗari bakwai ɗari bakwai min zati al-bayti akwai wadda baiti ɗaya ne a cikinta wal ɗaya.
wal baytaini akwai wata baiti biyu ne a cikinta shehu ya gama ta wa zati al-thalathi da mai mi'ati uku da mai hudu da mai biyar da mai da yawa ma وذات الثلاث ثلاث مئة والخمسين بيتا akwai mai baiti ɗari uku da hamsin ma ita ce nuruhu a wani wujudu wujuda ko?
في Lariya.
قصيدة في قصيدته Cikin ƙasidar shehu التي مطلعها wadda farkonta ya zamanto ادكار الأحباب balbal بلبل bari باري faburuji ta hamili zalzal bari iddikarul ahbabi ادكار ina الأحباب masoya بلبل بالي ya mutsa zuciyata وغروبي sai idona ya dinga zubar da hawaye تحميل ذا sai ta dinga البلبل kwararar da hawaye saboda wannan ya mutsi na zuciya saboda tana so- masoya
وما يزيد على أحد عشر ألف بيت ina da fiye da baitin waka na shehu dubu goma sha ɗaya كل بيت kowane baiti ɗaya أخضع الشيخ له shehu ya sunkuyar a cikinsa كوكبة المباني wato eh, rundunan nan na gina waka وحمله ya ɗauke shi على هوادج الأسرار a busadar والمعاني hukokin asirar wannan rumfa da ake akan rakumi a sa mata a ciki daga wata wai baitin shehu ya ɗauke shi akan darbukoki na asiraru da ma'anoni wadda شنه shanahu مدرسة ya buɗe shi ko makaranta kowane baiti ɗaya makaranta ce للسائرين ga matafiya zuwa ga Allah makaranta ce ta muridai وجامعة makaranta babba ce jami'a ce kuma da للواصلين arifai su kuma shi muridi iya fahimtar sa makaranta shi ko arifin ma kuma zai ji to yanzu kan an shigo jami'a an soma wani karatu kuma to وإذا كانت هذه الثروة الشعرية idan wannan wato tarin arziki na wannan waka حصلت على قسط من التدوين ta samu wani ɗan rabo an buga ta والنشر الضيق an yaɗa ta amma ɗan ta- ta- ta- tauyayye ba gaba ɗaya ba فإنها ما زالت saboda yanzu ta تغالب tara duk abin da aka buga din nan aka yaɗa din nan da wannan diwanin takwas din da wannan ai bai kai bai kai bai kai baiti dubu shida ba ko dubu bakwai to ina ragowa wajen dubu bakwai kuma da ina ragowa da yawa za mu ji Ali Shari ya zo ya ɗau lafiƙa ya ƙaro ƙa- ya faro ƙafiya har ya kai ƙarshen ta baiti wajen sittin ko baiti wajen abu ba mu taɓa jin ta ba ma duk gabaki ɗaya to فإنها ما زالت تطالب بميراثها من To التفسير har yau dai waɗannan waƙoƙi suna neman gadonsu na a fassara su to kuma waye wannan Da- larabci an sani amma wani baitin kuma yana neman munasaba akwai dalilin ba da aka yi shi wani da kaza fatika fatiko ba larabci bane wannan wannan gari ne mai suna fatik ma tabali ya giduha to kaga wanda ya zo fassarar nan wajen tunda bai san wani gari fatik ba sai ya zaci larabci ne sai ya ce wannan mai kisan gilla ce fatika fatik na fataku ne da kaza kaza na ce da hajji shiri sai ya dace ku fassara mana diwani ku ƙara aka abu sai ce in ba so kake in ce fatika fate har min al fataki ne ba sai ce kai ashe idan sai ya gani idan sai ya gani amma mun gode Allah Shehu Jani in ya nan Allah ya saka mata alheri yana ga abin da ya gaya musu don Allah ta rubuto da waɗannan abubuwa to a cikin waɗanda suka amsa kiran Shehu Jani su fito da abubuwan su shi wannan sai yi Muhammad da yake fito mana da wannan abu yau ya fito mana da littafai talatin da wajen biyar kuma littafai na ilimi wanda a duniyar makaranta irin ta jami'a ma ya karbu daga daga baki daya to fa inna ha ma zalat tubalibu bi mirasi ha min wayannan al-diwan diwanai ba su gushe ba suna neman gadon su na tafsirin su wata aliki da zurfafawa kuma a ciki waye yake da wannan ma'arifar da zai zurfafa a ciki wanda yake da shi kuma tsoho ne ba shi da lokaci wal mudarasati da, da wato karan- karantarwa li alama ash-shababu dan yara samari su san al mutaakhiru wanda muka zo ƙarshe ga mu anna ash-shaykha san cewa shehu ibrahim kana taraka lahu tahta al-jidal ya mutu kanzan ƙarƙashin katanga wato taska la yanfadu wanda ba zai kare ba ba wai ce ya kare ko za su yi nasu ba ma ko ko wani ya ce yanzu lo- lokacin gauci ya kare zai yi nasu ka a- a iya mana waɗannan ɗin ba da ba za su kare ba amma mata yablugul gulamani amma yatimani wace marayun nan guda biyu za su kai kan wannan dukiya ta su shi da Qur'ani yake magana wannan Qur'ani ne suratul kahf kenan ko to ashuddahuma su kai girman su wa yastakhirijani su fitar kanzahuma da wannan taskoci nasu rahmatan min jin rabbika kai daga ubangijinka fa ilmu zalika inda Allah ilimin wannan yana wajen Allah washe ne washe ne to mun gode Allah shi Allah ya tabbata abin da shi ai gashi nan ya so bai mana ko ba mu san yanzu ba a san ba da yake yi ba duk gaba sai nan da wajen mawjin sa kaza kaza ga ya fito da wajen littafai guda goma kaza in da ya zo gaban kabarin shehu ya fara littafi ya a'udhu billahi min shaitanir littafi ya kamsi ranar da zai cika ya zo gaban kabarin shehu ya rubuta wa salamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ita na aika wa tulu madabba'a duk gaba ki da a ce rasulullahi sallallahu أشهدك الله بسم الله آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين اللهم آمين آمين آمين آمين اللهم آمين آمين آمين اللهم الحمد لله